أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنال به الوقد وتنفرج به الكرب وتقرى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد
الفتل الثاني كرامة الإسراء في تفضيله بما ترمنه كرامة الإسراء من المناجاة والرؤية وإمامة الأنبياء والأروج به إلى سدرة المنتهى
jama'a wannan fasali ne wanda zai mana bayani akan karamar isra'i akwai mujizoji a cikinsa akwai karamomi a cikinsa akwai ganin masarautan ubangiji kuma akwai halartar malakutun ubangiji akwai samun yarda akan yardan da annabi yake da shi yadda abin da za a yi in jibril ya kawo ƙur'ani zai kawo annabi ya koma ya ce allah ya gaishe ka to amma a neme ka ɗin ta wata daraja ce idan an nemi annabi ya yi isra'i wai ba gurin allah ya je ba ƙarin daraja ne duk inda ka juya wa aina ma kuntum fa sama waje hulla aina ma tuwallu fa sama waje hulla shi kiran da aka yi da zuwan da ya yi ƙarin wani daraja ne daban dan kana zaune kana wakiltar aikinsa kuma yau ya ce yana neman ka to akwai daraja ko a nan duniya ne gwamna yana zaune da abin da za a yi ta sakula shugaban ƙasa zai gani zai aika masa ta imel zai turo masa a turo jaka da aka ce abin ya fi ƙarfin nan yau da yana neman sa mutane suka zo daga bila da jet private jet dan boko ya san wannan jirgin sama ne bai fi mutum uku ba sai gadon da za ka ɗan huta a kwanta in kai ga ciki ya fi ƙasa daɗi aka zo aka ba da tsaro aka ce wannan kuma kaga jirgin nasa ne to wannan shi ne buraka don ku da ganewa aka ce to su kuma wanda ka ganin ba na nesa ba ne da kuke cewa adc ko ko kuma a ce sa ko a ce ko a ce sa ko a ce kuma me ɗaya naku ko pa pa personal assistant sa advisor security advisor security advisor to wayannan suka zo neman ka daga bila da adc to kuma ka san mutanen daga can suke to haka aka zo aka yi wa annabi aka ajiye masa buraka wannan bayanin darajojin baya haɗuwa suratul isra'in kadai sai an gama da suratul najm amma ba hiya ja mana aya ɗaya na suratul isra'in dinam
bismillahir rahmanir rahim سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وقال aka ce bai kare ba linuriyahu min ayatina to sai ka je suratul najm ka dauko aya ta 18 kuma ka sai a hade ta na'am wan najm idha hawaya
ja daga nan mu je aya ta 18 mu je eh wan najm idha hawaya ma ralla sahibukum wa ma gawaya
wa ma yantiqu wa ma yantiqu anil hawaya in huwa illa wahyun yuha علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فقال قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كظم الفؤاد ما رعيا أفرأيتم اللات والعزى أفتمارونه على ما يريا لقد رأى من آيات ربه الكبرى muke nema yi idan ta aya ta sha takwas Eh, lin rehu min ayatina in yanzu aya ta sha takwas zai ja mana laƙada mai eh na'am min ayati rabbihil kubra da laƙada eh min ayati rabbihil kubra to sai a jona ta da linuriyahu min ayati na'am to yine idan aka jona wancan ayan da wannan ayar na'am shine aya ta sha takwas a najami sai ga kuma karatun ya bayyana to a cikin zuwar akwai ganin ayan Allah manya manya Allah To, a cikin wannan malaman da suke na zahiri, malaman tafsiri za su ce annabi da ya je can ya ga Jibrilu. Bayan annabi ya ga Jibrilu, ya je magariyar tikewa. Bayan ya ga magariyar tikewa, ya ga manyan mala'iku. To, wannan su ne malamai na zahiri. Mu kuma abin da muke faɗa a nan. Eh, da annabi ya je Isra'i, Jibrilu da manyan mala'ikun sun ga annabi. Eh, su suka gan shi ba shi ya gansu ba. Eh, linuriyahu min ayatina mun nuna masa ayoyin mu amma baka sani shine babban ayan Allah idan aka nuna annaba aya to na gaya ma yi ayan ne zai mai da hankali akan annabi wanda ya je zai taka shimfiɗan Allah da takalmi aka ce kar ya cire takalmin yana neman albarka takalmin ma zai taka shimfiɗan Allah yana neman albarka to kuma me zai gani wannan alfarshin kuma sauran ayoyin ma duk suna bayan alfarshi to a ayoyin Allah manya manya idan kana so Allah ya nuna ma ɗaya to Allah ya nuna ma annabi Eh, idan ka ga manzon Allah ya ƙare Eh, sai da yake Allah yi sarki ne a masarautarsa ya boye abin da ya ga dama ba abin da ya halitta abin da ya gaya mana babu irin annabi Eh, amma shi fada yana da sirrori idan aka ce a fada an san komai ba sirri shi kuma Allah a tsarinsa yana son sirru a komai Allah ya yi sirru ba abin da bai sirru ba na ɗaya idan ka duba ka gani duniyar da Allah ya yi ta bai yi rana kaɗai ba ya yi rana ya yi dare shi daren an yi shi ne don sirru shi dare sirru ne na Allah haka ne daga ranar aka samu dare bayan wannan Allah cikin ikonsa idan ka duba ka gani ana sallah lokaci biyar sallah lokaci biyar ɗin nan idan ka kula duk wanda ake da rana ya fito kal ba a yin sa a bayyane in dai da rana ake sallah ta rana ce to gaskiya ɓoye take ba bayyane take ba saboda sallan asuba lokacin da ake yin ta rana bai fito ba akwai duhu yasa ake a bayyane shi kuma sallan magarba rana ta faɗi shi yasa ake biyu a bayyane ɗaya a ɓoye rabi rabi haske haske duhu duhu kaga ba mai da ita gaba ɗaya duhun ba isha kuwa biyu a bayyane biyu a ɓoye to dama su biyun mukutarinsa ɗaya ne to amma in ka auna ka gani saboda duhu ya shigo shi yasa iya ka bayyana biyu magarba aka bayyana biyu iya ka ɓoye biyu magarba aka ɓoye ɗaya amma za da la'asar gaba ɗayan sun ka kula a ɓoya ke ba a bayyana ba Allah yana son sirru kuma idan ka duba gani a cikin ikon Allah a ƙur'ani da Allah ya tayi sai da ya ajiye kuraman baki sirrin Allah ne wannan sirru ne na Allah mutashabiha da Allah ya ajiye a ƙur'ani sirru ne aure idan za a ɗaura shi a fili za a ɗaura amma ya zama mace da mijinta kuma sirrantawa ake a ranar ɗaura yi a bayyane kuma za a nemi auren a ɓoye kuma nan da za a ɗaura a bayyana amma za ka bayyana nan gaba kuma a sirrance ita matar kanta kuma nan gaba a sirranta ta ita ma sirranta ta rahama ne gare mu to a rayuwa karka ce baka da sirru eh akwai magana magana kanta da sirru maganan da kuka yi da babanka ko kuka yi da iyarka ba na ka faɗa ba nan nasiya ne wannan maganar to ya kamata ka ɓoye shi abin da kuka yi da iyalanka in ba sulhu za a muku ko rigima ko ka tarar ba firanka da matarka ko zaman aure wannan magana ba yadda za a yi ka faɗa ta jawo alkhairi sai dai sharri a gare ka sharri a gare ta haka ne sannan malaminka idan ya koya ma ilimi ko na ya gaya ma wasu nasiya wanda na kai da shi ne to nan sirrinsa kuma sai ka ajiye masa tunda bai baka ilimi ka bayyana shi ba wannan zamansa daban to wannan irin da Allah ya wa annabi eh duk abin da za a gaya masa dan za a iya gaya wa jibrilu ya gaya annabi to amma Allah yana son sirrin da annabi ana so a yi maganan da mala'ika jibrilu bai sani ba mika'ilu bai sani ba dalilan da ya za Allah ya yi sulhu da annabi su mala'iku jinsin su ba jinsin mutane ba yayi ka kula da mutumin da jinsin ka sakai da hi daban yake duk da abin da ake gaya masa sako na Allah to yi annabi jinsin sa jinsi ne na mutum su kuma jinsin su jinsi ne na mala'ikiya idan kuma annabi aka ce akwai annabawa wanda su ma annabawan ne to abin da wannan zai nuna ma to darajarsu a dalilinsa suka samu wannan daraja dan da annabin da gani annabi yake ƙara masa haske shi yasa Allah da ya tayi tafiyar sai aka yi tafiya ta kasaita tafiya ta isa tafiya ta alfarma tafiya ta daraja haka Allah ya wa annabi wannan tafiyar lokacin da za a yi isra'i da annabi da annabi ya ce da wani ya raka shi da yawan rigiman har yau ba zai kare ba za a ce ba da shi kaɗai aka yi ba makiya masu alaƙa kai da da wani ya ce zo muka raka ni to wallahi na gaya muku rigiman nan yau tana nan da aka ta yi kaɗai kuma a cikin wanda za su raka annabi aka ce annabi ya zo ya je gurin Allah da mutane aka turo ko annabawa za su tafi da annabi to nan ma haka za a kasance Allah bai haɗa ya tafi da wani ba bai kuma turo mutane ne za su tafi da yi gurin Allah ba in mutane sun tafi da yi yau za a yi ta rigima a ce wanda suka tafi da yin ai suna fada sannan kuma sai Allah ya yi hidiyar tafiyar da ya zama ta alfarma sama ta ɗaya annabi Adamu a nan yake sama ta biyu annabi Yahaya ne da annabi Isa sama ta uku annabi Yusufa sama ta hudu annabi idris sama ta biyar annabi haruna sama ta hida annabi musa sama ta bakwai annabi ibrahim kowanne inda za a tafi annabawa ne a hanya an annabi ya tafi kana zaune za a zo a fice ka za za mu fice da annabi adama sama ta ɗaya to abin da yake nuna maka wai ka gane an fice hin ne kurum ba fice wanne na yana tsaye an fice ba duk yadda kake tunani an fice kurin ba kana cewa wani ya fice gaban ka ba to annabi ya ya fice gaban sa wannan kuwa magana gaba da kuwa zahiri ya kai aka fice annabi yusufa da kyan nasa da darajar nasa an fice an fice shi an fice annabi yahaya da annabi isa a guri ɗaya suke nan ulul azami ne nan shi kuma ga darajar da Allah ya masa an fice annabi idrisu an fice shi an fice annaba haruna an fice annaba musa an fice annabi ibrahim duk wannan an fice su na ɗaya kenan fanni na biyu idan annabi zai fice su sai ya kafa musu hujja sai ya fice gaba ya yi nafila raka'a biyu annabin wannan yana sahu da yi da mala'ikun gaba ɗaya ya ja su ya zama shi ne limami bayan zai wuce su sai an naɗa ya zama limamin su sai ya yi gaba eh abun kuma gama ɗaya ake yi ga mala'iku ga mutane limamin mala'iku da mutane da kai annabin shi annabin da yake gurin shi yake ba mala'ikun control shi ne babban su ayi to in ya zo sahu zai shiga shi ma sai a kwaza su da malamin da almajirin sai a musu kuɗin goro sai a yi gaba in yayi gaba ma haka in yayi gaba ma haka in yayi gaba ma haka kuma da ya tadda su duka ya buce su sai wanda suke tafiyan da shi shine jibrilu su kuma salon tafiyar da farko tafiyan nan da aka tada annabi buraka aka kawo masa aka ajiye kamar yadda malamai suke faɗa dabba ne wanda ya buce doki ya buce jaki bai kai alfadari ba kuma buraka yana da fuka-fuki yana da fukafukai in kun duba a zanen da yahudu ya yi ko kuma da ba ku taba ganin buraka yahudu ya zana ba wani abu kan keken ɗinki ma akwai ko yawwa to kaga ina fukafukin yake a ina ba tura yasa fukafukin to a kafar bayan ne fukafukin a nan da za a gani da abin da mutum ya karbi da shi sai ka shiga yaran zai kaba buga bukin yana cinye sa a cinya buga bukin yake ba wai yadda suka sako buga bukin kamar sun so an shirya shi ba yadda suka sa za a ga ya fi kyau ba haka Allah ya yi ba buga bukin yana injin a baya yake injin gaban kafafen da ya kurin in aka danna shi kurin zai masa haka zullo yake yana tafiya eh duk taku daya kuma dan da kafar dan da bukabukin baya hana kafan tafiya eh bukabukin akwai su amma kafan kuma da shi yake tafiya kuma kowane taku daya daga iya ganin burakan ne ba wai mil ɗaya ba iya iya karfin ganin zai ne taku daya to wannan buraka da annabi ya ya tashi to kudin tafiya aiki kuma ba haka ya tafi ba da ya je tadda inda aka haifi annabi isa ya sauka ai ya yi nafila raka a biyu inda annabi musa ya gana da allah nan ma ya sauka ai ya yi nafila raka a biyu me yasa yake sauka a guri guri duk mu'jizar annabawar hada masa zai a wannan tafiya ɗaya aka hada duk mu'jizar daga guri ɗaya eh gun annabi isa da ya sauka mu'jizar ta sai to an hada da ita gun annabi musa da ya sauka mu'jizar ta gaba ba an dauke ta kamar ka a tsinta ta bakurin yana zuwa da aka je baitul muqaddas ya daure inda mutane suke daure da wakansu to a wannan guri annabi ya ga annabi Musa a kabarinsa kuma kabun ya je a kabarinsa ya gan shi yana nafila sun gana da shi a nan sannan aka je baitul muqaddas kuma sai Allah ya taro rayukan annabawan duka suka zo bayan sun zo annabi ya fice gaba aka yi sahu za a yi sallah na nafila duk annabin da ka sani sai da ya shiga sahu a ran ran annabi dubu ɗari da ran annabi dubu ashirin da ran annabi dubu hudu suka yi gasahu malaika jibrilu ya yi kiran sallah mika'ilu ya tada ya kama suna ladanci annabi ibrahim a sahu annabi musa a sahu annabi isa ulul azaman nan su ne a bayansa sahu annabi ya haka ya gyara ya duba sahu ya ga manyan bayin allah annabi ibrahim ya gyara rigarsa annabi musa ya tsaya jadam annabi bayan nan jibril ya ce Allahu akbar Allahu akbar mika'il ya tada ya jibril ya kiran sallah mika'il ya ce Allahu akbar ya tada iqama aka yi nafila duk da sallar nafila ne an tada iqama dai an yi kiran sallah kaga nafila ne kurin kabbara za a yi to amma su ruwayin sawi shi ma ya faɗi haka to anan annabi da ya sallah raka biyu Allah ya ce to tambayi annaba wannan mun yarda baya na abota wani wasu almanan sallah kabla ka min rusulina za ka ja wasu almanar sallah min kabla ka min rusulina a ja'alna min duni rahmani alihatan yubadun ya ubangiji ba zan tambaya ba kuma na yarda ba zan tambaya ba na yarda ya Allah shi kenan daga nan annabawan kowa ya zai gaisuwa ya ban girma annaba da zai yi gaba su ma da tasa karamin kowa ya je matsayinsa kuma ya zauna ya jira shi a nan an gama sallah kuma maza suka yi gaba kowa ya je matsayinsa ya jira annabi ya zo ya tafi annabi da aka yi haka a nan burakan nan ba ƙara rike ta ba to ita burakar kuma da aka ɗaure ta a nan ba wanda ya ji labarin da ya dawo ya hau burakan ya zo gida maganan buraka dai a nan ya ƙare sai dai tunani da hankali ya nuna da aka dawo an hau kur haka ne duk malamin tafsirin kaduwa za ka ce burakan ga na aka ɗaure da ya dawo ko ba ce ya kunce ta ya hau ta karasa da shi ba to abin zai zama biyu mai yiwa da aka dawon akwai darajar da ma ba sai an kula da buraka ba za a karasa mai yiwa masu ruwaya ya hau ne da kayansa su ne ba su faɗi cewa an kai da burakan an sauke shi ba daga nan sai maganan da gari ya waye to annabi ya tada umahani ruwayan ne biya wani ruwayan gidan umahani binta abi dalib wani ruwayan a farfajiyar ka'aba haka aka wani kuma aisha ma ta ce ban rasa jikinsa ba wani kalila ita ma ta yi magana wani ruwayan an tsaga kirjinsa to duk alkali zai tashi ya kama na hakikanin gaskiyar magana to da annabi ya wannan tafiya na isra'i da aka bar buraka a nan an gama sunan tafiyar da aka yi zuwa sama shi kofar sama yana kudus ai a nan kofar sama take yanzu a nan shi maka tsakiyar duniya ne kofar sama yana gudu to yi daga zuwa wannan gurin daga nan tafiyar da aka yi zuwa har kudu sunansa isra'i e, amma daga nan zuwa saman bakwai sunansa miraji kurin haka ake hudawa sama ake sama ake haka ake ta tafiya wannan shine fasarar miraji to kuma da aka je da mika'ilin yana jibril yana isowa da ne a buɗe mana a buɗe aka fice da aka je inda aka gama budewa aka je magarin tikewa to anan kuma jibrilu ta sa tafiya ta kare shi ma mika'ilin ko bai zo inda jibrilu ma ya zo ba a nan jibrilin shine shigo mala'iku a nan ya tsaya to nan gaba kuma annabi sai ya yi tafiyar da ba jibrilu ba mika'ilu ba buraka ba kowa wannan tafiyar da ya fice hijabi dubu saba'in kurin da ce ya tafi ba musan da yadda ya tafi ba ta yi sama yayi a ƙafa ya tafi a fuka fuki Allah ya bashi shi ya san dai yadda Allah ya je gurin nan eh kuma da ya yi wannan tafiyar ya gama ya dawo a nan ya tadda jibrilu sannan aka zo aka sauka ya zuwa ga baitul muqaddas to kaga hikima anan abin da ake so ka gane wanda bai gane ba bari ku ji hikimar wannan tafiyar ta farko ai an yi ta da buraka tafiya ta biyu an yi ta da mala'ika nawa ne tafiya ta uku ba kowa to nafi ne na qur'ani wata kulla wa yu'allimukum Allah da barkon kana karatu a gun malami ka da tsoron Allah sauran ba malamin ba sai kai shi kenan haka ne ba sauran ba malamin ma sai kai amma kashin farko ba malami abin ba zai kyau ba lokacin da annabi ya je zo da sallah a gurin Allah lokaci biyar aka zo da sallah annabi bai sallah ba Allah zara ya jibrilu zai fice gaban annabi annabi yana bayan jibrilu mutane suna bayan annabi in aka yi sallan azhar a farkon lokaci sai ayi amukutari in aka yi la'azar a farkon lokaci sai ayi amukutari in an yi magarba ayi amukutari in an yi isha ayi a larurunsa amukutarinsa da aka yi lokaci biyar din nan sai jibrilu ya yi wannan ya wani agama ya ce ya rasulullahi ni zan koma ya nuna maza abin da ya sa sallah jibrilu ya wuce gaban annabi sannan annabi ya ja mutane aka yi saboda nauyinsa kar kai ka ce za ka yi sallah ba malami ba yadda za a yi a duniya karba wannan sallan da ake jibrilu yana gaban annabi ana raba zane a matsayin sababi shi annabi ko ba jibrilu da ya karbo kayansa ya san yadda zai yi to amma an sa jibrilu ne ya zama sababi idan ba a yi da wannan tsarin ba to nan gaba kurin mutane za su wayi gari lamarin sallah ba malami ma za su ce za su iya yi to lamarin sallah yana da nauyi ba malami a ce za ka ja mutum sallah ba ka fahimci addini ba ko kai ba larabe ne duk karatun da ka iya na larabci in ba malami ka ce za ka yi sallah wuta za ka ba zai yi ba shi sallah lamarin ba yare ba ne ba gwanintan yare ba ne dole sai an koya maka kuma idan ka ce na ga ana yi na iya aka ce ba shi da kyau ka iya malami ne ya gaya ma idan kurin kai mai ilimi ne kana zaune ana azara ka koya ana la'akar ka koya ana magarma ka koya ana isha ka koya ka koya ba garam ka yi an ka ta kai ba ka da ita ba ka da ita saboda wannan usulubin ka bar ya kaya ga wani layi amma idan ka iya ta duka ka je gun malami ka ce to ya sake biya ma ya nuna maka abin ka yi to yayi shi yasa muke muku wannan tajaridi ku daina zama ba malami kurin kaga ana sallah ana yi kai dan musulmi ne zaka taya ba a tutan banza fa eh ka je gun malami ka ce Allah za ta bala a koya min addini ya koya ma addini ko ka iya to nan gaba addinin ka ya tayi da tushe amma idan ba malami ka ce zaka yi sallah to lahira abin tutan banza zaka tashi saboda kaga me hikimar jibril ya zai wuce gaban annabi ya jahi ai azar ai la'azar a nuna wa annabi annabi ba ya sani hujja ce ta yadda kaga wannan to abin ba haka ba zai kuma har yau sallah yana da wata daraja ta daban har yau idan kun taru za ku yi ta duk yadda kuka iya to ba za ku yi ta sau hudu ba sai kun sa da wani a gaba duk yadda kuka iya ta in ba da laruri ba to ba zai yi a yi sallah a sahu dai ba liman ba ku taru ku je jami'i kuka yi ba liman to ko ku dubu ne ba sallah amma idan da laruri kun je kamar yadda mai lawali ya faɗa an sace kayan ku suturan ku a wani guri kun nema ko daga to liman zai iya shiga cikin sahun gaba shi ma ba ba liman din bane da liman amma sahu ɗaya saboda wani ba zai iya rike imaninsa liman yana ga duwawansa tsirara bai masa dariya ba to wannan liman zai shigo sahu shi ma ba ba liman bane da liman to har yau har yau ba a taɓa yin sallah ba liman ba saboda wannan daraja eh kuma idan ba haka ba kai kadai ne za ka yi to kai kadai sai ka yi sallan ka kai ne kai kadan kai ne limamin ka idan da matarka za ku yi ta tsaya a bayan ka idan da abokinka ne ku jeru amma kun jeru din wai ba ba liman bane ɗaya liman ne ɗaya mamu ne idan shi ɗayan bai ce yi liman bane yi bai koyi da ɗayan ba duk biyun ba su da sallah ba zai yi ba sai dai kowa ya ware ɗaya ya yi nasa daban to wannan shi ne makasudin abin da annabi ya je ya karɓo da ganawansa da Allah da girmamawa sallah ne duk abin da za a sauke wa annabi Allah wahayi wa jibrilu amma sallah ba a yarda ba sai da ya je ya karba da kansa ya je ya karba sallah bayan sallah nan da annabi ya karba ya dawo bai karba komai ba sallah ne sai sirri tsakanin da Allah ya ce fa auhe ila abdihi ma auhe wani abun mu na sirru da muka gana da annabi sai Allah sai annabi to fa auhe ila abdihi ma auhe a nan yasa ake cewa duk abu na duniya za a yi sai a ce Allah wa rasuluhu alam har yau wannan maganan ba wanda ya santa sai Allah sai annabi Allah ya gana da annabi da gana wanda jibrilun bai sani ba mika'il bai sani ba isra'ilu bai sani ba duk wannan ban sani ba annabawa ma ban sani ba Allah aka ce haka ya mun tattauna da shi tattaunawa yasa ko jibrilun ya zo sai ya ce Allah wa rasuluhu alam to yasa ake san sirru wannan sirru ne na Allah tsakaninsa da annabinsa wannan sirrin kuma da annabi suka yi da Allah Allah ya ga dama annabi yana ɗakinsa ma za a yi sirri to amma akwai yadda ake so a bayyana darajar annabi ne ta haka bayyanan darajar in Allah ya bayyana darajar annabi kowane lokaci Allah ya bayyana darajarsa amma a kafa mutane hujja ne kun fahimci abin da nake nufi in ya ga dama annabi yana daki za su yi wannan firan da Allah da can da nan duk ɗaya ne to me dalilin zuwa da dawowa kai din in ba a yi ma wannan ba tunanin ka kai ba zai dauka ba amma kaga an tafi da shi an dawo da shi sun gana da Allah eh to kaman kwatance ne hankali zai dauka amma nan aka ce Allah ya yi sirri da annabi yadda za a girmama Isra'il wani ba zai girma ba in ko baka girmama ba gun Allah ka ilaifi to lamarin Isra'il tun da safe muna bayani sai mu wani gaba daya Allah ya hada darajoji da mu'ujizozi da karama gaba ɗaya kuma da aka dunkule annabi aka ba in na tafiyan isra'i wani ya ji daɗi ko wani ya samu daraja to dai kowaye ne shi albarkacin annabi ne kuma a dalilin tafiyansa dan an yanta mutane da yawa an yanta mala'iku da yawa a hanya dan a tafiyar da zai yi din ya ga wani mala'ika an fige masa fuka-fuki ana ba shi kashi mala'ikan sai annabi ya ce jibrilu wannan mala'ikan me yayi ne ya rasu layi bari mu je mu tambaya mu ji da aka je aka samu malaya kai me da fanka ya ce ya juri da ya ce Allah ne ya turar da ni in je halakar da wata alƙarya to akwai yara akwai mata dalilin zuwa ne sai imani ya dan shige min na dan yi latti amma abin da aka faɗan na yi shi ne sai ake min wannan azaba sai jibril annabi ya ce inda ka je ka tambaya Allah ka dawo me matsalar sai ya za a yafe masa da aka je gurin Allah aka tambaya aka ce to yau maso ina salati goma wannan shine mafita aka sa mala'ikan yau annabi salati goma daga nan aka mai da shi matsayinsa daga nan ba sake masa azaba ba alfarman annabi ya ce da daga je annabi ya je yawo har ya je wajen dutsen kaf da ya je ga wani mala'ika ana bayi azaba ana gallaza masa suka je da jurili jurili ya kalle ya gani ya ce ya rasulullah wannan wani mala'ika ne a sama yake a kusa da fadan Allah yake da matsayi babba to yi ne yanzu ake gana masa azaba sai jibril ya tambaye ta kai mala'ika me matsalaka da ake ma ai na san ka na san matsayinka ya ce annaba ne da za ku wani isra'i za a fi ni ban sani ba kowane mala'ika miƙewa yana tsaye a kabansa yana jiran ficewansa ni kuma Allah ya sa na aiki saboda kar na bar aikin Allah ya zama na yi laifi ya sa nake aikin Allah kuma da ya ga dawo yin ya ga sauke ya ga ci annabi ya wuce ya baka tsaya bane ta aikin Allah yake ce yo annabin ya wuce ka ce aikin Allah kake ka ce aikin Allah kake to bari ka gani wuya ma za ta koya maka hankali shine yake gallaza mun wannan duka eh to yana annabi ya ce jibril ka je ka tambayi Allah maji me tuban sa wannan shi kuma da haka tambaya aka ce ma salati goma mala'ikan ya yi salati goma shi kenan daga nan salatin aka mai da shi matsayinsa da aka mai da shi aka ce zauna ce ni daga nan har tayin kiyama tsaye nake kar wata ran annabi ya zo ya fice a sake tare da irin wannan matsala tun daga ran da aka mai da yanzu yana tsaye ta tayin kiyama ba zai zauna ba kuma a tsayen nan a tsayen yake kar wata ran ba tsammani ya ce zai fice shi bai hirya ba to wannan labari ya zo daga kabinatul asrari idan kun duba littattafan ku za ku ga wannan wannan duk daraja ne an kwace mala'iku ayyan ta ku yadda ga ayyan ta mala'ikun nan to alamu ne na an bayi shafa'atul uzma kuma ranar lahira yadda ga wayannan to mala'ika ma ana maza haka yaya mutane mala'ikun kansu za Allah zai karbi tuban su sai da yi wa annabi salati yaya mutane kuma bale lalhamdu a cikin gana wanda annabi Musa ya da Allah akan yi wa annabin salati ai yayi magana a manajatul kubra ko eh bari mu dan karanta mu gurin kadan tunda ma ba yawa ne da shi ba to Allah cikin ikonsa ane Musa alaihi salatu wassalam yace ya rabbi ya ubangiji inni uridu an as'alaka mas'alatu Allah ina so in tambaye ka wani mas'ala kada rabbi bali amma wanda abin da ya kurin ya fada tunani na sai Allah ya ce as'al ma amma shi duk abin da kake so ka tambaya yace aji zan amsa maka fa inni qaribun minka ina kusa da kai kulawata da kiyayewata da rahamata yace ya rabbi ya ubangiji ahabu ana ara arshinka ni ina so in ga al'arshinka in ji ne Musa ina so na ga al'arshinka ara min ajaili samawati kuma ina so na ga abubuwan mamakin samai da ƙasa fa inda zalika a wannan yayin amara Allah ta'ala al malaikatu Allah ya umarci malaiku an yabta abuwa ba samawati Allah ya ce da malaiku ku bude kofofin samai gaba daya an turbawul hujubu kuma ku yaye hijabi li Musa liyarar Musa a jayibu don annai Musa ya ga abubuwan mamaki a samawaci na sammai fa fa'alu ma amarahum sai mala'ikun suka aikata abin da Allah ya umarce su qala sai ce anzur ila azami qudrati yace Musa unzur ila azami qudrati ka duba girman iko na qala fa nazara Musa da ne Musa ya kura ido ya gani fara ala mala'ikatu sai ga mala'iku ala asnabun minhum sumfi sumfi sajiduna akwai mala'ikun da suka yi sujada la yarfa ura ru'usahum ba sa daga kawunan su wa minu daga cikin su qiyamun akwai mala'ikun da suke tsaye la yarka una ba sa yin ruku'u wa minu daga cikin su ruku'an akwai wanda suka yi ruku'u la yasjuduna ba sa sujada wa minu daga cikin su qa'imuna akwai wanda suke matsaya ala kadaman waye da akan kafa daya malaika kamar langa da kafa daya suke da ta da kiyama za su wasu a haka suke yu'azzimuna Allah suna girmama Allah wa yuqaddisuna hu suna tsarkake shi wa yuwajjiduna hu suna girmama shi wa hum lahu mudi'una suna wa Allah da'a sun mara'a hamalat al'arshi sai annabi Musa ya ga mala'ikun da suke dauke da al'arshi wara'a makatuban alaihi sai annabi ya ga al'arhi an rubuta la ilaha illallah muhammadar sallallahu alaihi wasallam
annabi musa ya ga abin da aka rubuta al'arhi kenan sun mara'a annabi musa daga nan sai ga kanadilu fitulu mu'alliqatun bil arhi gaba ɗaya al'arhin an kewaye da fitila eh an rataye fitila yarri a jikin al'arshi da ya ga al'arhin a jikin al'arhin an rubuta wannan kalma to a ne musa sai ya ga a jikin al'arhin an rataye ya fitulu fitulu masu haske to da ne musa ya ga wannan fitulu masu haske wahiyya ta zaharu bin nuri haske yana tashi haka yana tashi kana sai ne musa ya kasa hakuri ta yaran ma hadihil kanadil wayannan wannan fitulu ne فقال جهادي كناديل فيها روح الأنبياء والمرسلين والصديقين وإن فتلون daga gani daga cikin rayukan annabawa ne sannan da rayukan mursalai wasiddiqina da rayukan siddiqai wa shuhada'u da rayukan shahidai wa salihina da bayan Allah na gari kala yace wara'a kindila daga nan a fitilin nan haka a saman su sai ga wani fitila guda ɗaya a saman fitilin duka ra'uhu yazidu ala shamsi wal qamari hasken wannan fitilan guda daya ya fi hasken rana ya fi na wata wal arhi ya fi al arhi haske wal kursi ya fi kursiwun haske eh wani hasken fitilan guda daya yana sama da wannan fitilan ya fi al arhi haske ya fi kursiwun haske ya fi rana ya fi wata kun san kursiwun kuwa wannan kurfin da kake kallo ya linka hasken rana sau dubu saba'in shi kuma al'arhin ya linka na kurfiyu sau dubu saba'in to wannan hasken kuma ya fi kurfiyun da na kurfiyun da na al'arhin da na ranar da wata idan ka hada wannan hasken ya fi su a ne musa ya ga abin mamaki eh ya fi sannan faƙala ya ce ya rabi ma hazan nuru ya ubangiji wannan hasken guda daya wanda ya fi kurfiyu ya fi al'arhi ya fi rana ya fi wata ya- wannan wanda haske ne kala ya ce nuru habibi muhammadan sallallahu alaihi wasallama ya ce wannan hasken ai na masoyina ne habibi Allah ne ya faɗa ya ce na hasken masoyina ne muhammadan sallallahu alaihi wasallam muhammadun sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya yi magana ya ce wa innahu law qasama zalika nuru lama la'a samawati wal ardi yace kaga hasken nan nasa da za mu raba yi wallahi sai ya cika saman bakwai da kasan bakwai ya Musa sai Allah ya ce Musa ka tsaya izma ma aqulu laka ka saurara abin da zan gaya maka ma kalaktu kalkan ban taba halittan halitta ba fa minar makalukati daga ababen halitta anwaran wajen haske ban taba halitta mai haske wala akramu ko karamci wala a'lamu ko mabi sani wala abahamu ko fahimta wala a'azamu ko mai girma wala ahakamu ko mai hankali wala aqdaru ko mai daraja wala absaru ko mai gani wala azharu ko mabi bayyana wala akmalu ko mabi cika min nuri habibi muhammadan sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi babu wani abin da ya kai hasken wannan masoyi na ba a ne muhammadu sallallahu alaihi wasallam saboda haskensa annabi ya fi kowa ilimi a wannan kenan ba wanda ya kai annabi karamci gurin Allah ba wanda ya kai annabi sani gurin Allah ba wanda ya kai annabi fahimta gurin Allah ba wanda ya kai annabi girma gurin Allah ba wanda ya kai annabi a hakamu kyautatuwa gurin Allah ba wanda ya kai annabi daraja gurin Allah ba wanda ya kai annabi absaru gani na zuci na girman Allah irin annabi ba wanda ya fi annabi bayyana kaman annabi ba wanda ya kai annabi cika duk duniya abin da za a faɗe ita wannan sigar to annabi Allah ya ce wallahi babu irin wannan annabin nawa sai Allah ya ce ya Musa kada abla man kana min ummatihi yace duk mutumin da aka ce yana daga al'umman annabi ka gaya masa fa yayi rabo muhammadar rasulullah musa duk wanda ya wayi gari yana kuma yana burin wasu mun ci gaba eh kaga mutum da yawa zai yi tunanin ni da ma da a in dai kana al'umman nan a musa Allah ya ce musa wallahi duk wanda ya zama al'umman wannan annabi ya ce musa ya rabota ya rabota haka Allah ya gaya a musa sannan Allah ya ce da annabi Musa ya ce man ka abla min ummati wa amana bihi yayi imani da shi in ka zama al'umma ta sa da sharadi wa amana bihi sai mutum yayi imani da shi kun gane sharadin wa saddaqa bi nubuwatihi kuma mutum ya gaskata annabcinsa wata ba sunnatuhu ya bi sunnan annabi wa man salla alaihi Allah ya ce Musa duk wanda ya wannan annabi salati a da kana hu jannati wala kufari yace kurin aljanna ta zan sani ba ruwa nan dai kana annabi sallallahu yace zan saka aljanna ta wala ubali eh to saboda haka mu ce sallallahu alaihi wa eh wa man lam yusalli alaihi wanda bai maza salati ba yace a da kana hu nari wala ubali yace zan danna shi a wuta na ba abin da ya dame ni in ba a yi masa salati to mu ce sallallahu eh domin mun fita daga wannan yace sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima Allah yace wa izzati wa jalali Musa yace nayi rantsuwa da buwayata da girmamawa na annahu la yanalu rahmati illa man aqsara salatu ala habibi muhammadan yace na rantse da girma na da buwaya na ba wanda zai samu rahmata wallahi sai wanda yake wannan masoyi na wa salati yace ya Musa kala Musa ne Musa ne yace ya rabbi inni arata ta arhika yace to ya ubangiji ni a garkayin al'arinka bayan ya gama wannan yace yace arata ta arhika lam ara rajulan azharu ban taba ganin wani mutum mai haske wala arau ko haskakawa wajen wajen fuska min hudahi ba na ga wani mutum kuma a gargarin al'arshi bayan wannan haske ga kyau ga haske waye wannan man yawa man ya kaba hadar waye wannan mutum wa huwa bi qubbati bayra yana cikin gubba fara kale ja hada rajulun min bani isra'ila wannan mutumin shi ko mutum ne daga bani isra'ila eh, kuma a mutanensa ne amma ba gaya masa kowaye ba kala ya ya rabi wa bima na lahadi na karamata to wannan mutumin ta yaya ya samu wannan karamci kala sai a ne musa ya ce masa ya musa kana yanzu mun sun shi mutum ne baya yawan magana ya lalance kawai wala ya takallamu bigi ba tun da yake a duniya bai taba raɗan wani ba wala namimatin bai taba an namimanci ba wala kazzabun bai taba ƙarya ba wala riya bai yi riya ba wala adwana bai yi gaba ba wa yanziru ala da'ati yayi hakuri akan dina eh farafatuhu shine na dauka kai fawqa malaika da sama da malaiku wa kana hadha jazaohu indi wannan yake sakamakon sa a gona muna harin ko a wani karni ne amma ba a ce wani bane sai Allah ya ce ya Musa yayi annabi Musa ya ce ya rabbi faradatu ala anbiyaik ya ya ubangiji ka bibita kan annabawanka wa kafirun min kalika da yawa yawa daga halittanka wa kasantahu kake dai abtu ahe na tsallake ne manta ne yawa yace wannan shine sakamakon sa a gona qala ya mu qala Musa sai annabi Musa ya ce ya rabbi ya ubangiji in yara ta ta arhi kusura to ai a ƙarƙashin al'arhin na ga wasu benaye azimatu masu girma min zahabu da amar na dinari ja liman habi to wannan benaye na suwaye kala ya ce ga sama ha ala ɗayi inal mutaƙina wannan zan raba su ga masu nuna ɗa'a masu tsoron Allah min ummati Muhammadin daga al'umman annabi Muhammadin قال يا قال موسى أنا موسى يا رب يا أبنجي فرنته على أنبيائك إذا هي كفي بداية كان أنباوانك وكثير من كليك دا يوا يوا دا هلتنك وكثرت وشي أن محمد شي كake ba bi shafa'ati da ceto li ayi shay'in huwa ahabu ilayka min ya ya ubangiji wannan dalili yasa maka fi san ka fiye da mu kana yace ya Musa anta kalimi ai kai ma da taka daraja muna zance da kai wa Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yawa anta anta kalimi wa Muhammadu habibi anai Muhammadu habibi nan fal habibu aqrabu min al kalimi ai habibi shine mafi kusanci da kalimi wa anta naje duka ala jabal turi sina ni da kai mun yi sirri da kai a dutsen turi sina وناديت محمدا صلى الله عليه وسلم فوق العرش أما هي من غانا ده أسود على العرش وهو أقرب من وهو أقرب من كعب قوسين أو أدنى وهو أحب إلي kaga ane Muhammadu ba ma kai kadai ba Allah ya ce da ane annabi Isa ya ce ahabu ilayya min jami'il makhluqati duk abin da na halitta a duniya ba wanda nake so irinsa ko a lahira ko a duniya wa ummatuhu al'ummansa kuma ahabu ilayya min jami'il umami su na so ga dukkanin al'umma Allah ya ce ya rabbi ya ubangiji li ayi shay'in ahabbtuhu to me yasa ka so zuwa ba to ka bibita su ala sa'ir al'umami da sauran al'umma kana ya ce ni karamati nabihim indi saboda darajar annabinsa a gona yi yasa su ma suka yi daraja wani ajar ke salim fihim kuma na ba su ɗabi'a goma kana ya ce ma hiya wace ɗabi'a ce ya ubangiji kana ya ce hiya ya rabe ma hiya ya rabe kana ya ce al'ula salawatul khams na farko na ba su sallah lokaci biyar wa man la salata lahu wa yawwa wa man la salata lahu la imana lahu ولا هذا له في الإسلام والثاني جزين بي صوم رمضان نبات أظم وشهر رمضان وثالث نوك شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والرابع نهدو إيتاء الزكاة والخامس نجد حج بيت الله لمن استدعى إليه سبيلا والثالثة نجد صلاة الجمعة والثالثة بسل من الجمعة والثامنة صوم العشرة من المحرم ويوم الأربعة وتابعت جلوسهم بحلقة الذكر نكر ناباز زمن ذكر سنة لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله wai kai jama'a ina suke ne ina suke ku nema mun su mana zikirin wannan da muke Allah ya ce saboda dalilin halkan zikirin na musu haka wannan maganan Allah ne kai tsaye to kaga shehu tijani ya bar mu ba mu yi zikiri ba yi mana ai abin da baka da ilimi dan Allah dan annabi ba annabi ne ma ya ce a nan mai zikirin ba Allah ne ya ce saboda suna taruwa suna halka in sun taru za ka ji suna la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah yayi Allahumma zan Allah yayi Allah zaka da alkhairi to Allah ya ce saboda wannan zikirin kurin nake son su mu ga wanda ya isa ya musu ayin ka fara shiga wannan halarar ta annabi kuma abin kuma sai kaga ya fice da tunanin ka Allah ne ya faɗa a nan ku ce da mutane duk wanda yake so wanda ya ji karatun mu ku ce ya nemi manajatul kubra in ya nema gana wanda anai Musa ya da Allah to a ciki wannan yace na na takwas ne ko na tara bari mu duba eh na tara yace zaman da suke suna halkan zikiri suna gode min na goma ya ce ijtima'ihim majalisar ilimi saboda taruwansu a inda ake ba da ilimi ya tafaqqahuna fi dini suna fahimtar da addini wa yarihuna la halalu min al haram suna bayyana mutane halal gaba da haram wa yakununa alaihim kuma ya kasance wa yatakawwanuna alaihim min az-zunubi ma huwa ashadda min al-jibali fa yatubuna in zunubin su ya kai na dutse ma sai su tuba wa laysa alaihim shay'un babu wani abu a tare da su bayan wannan fa karra Musa sajida wallahi ne Musa sai da ya fadi saboda wannan mu kariya ka bai ba sun da fara azu ya daga kansa fa qala ya ya rabbi inni as'aluka an ashiya na tambaye ka abubuwa mallati tuhibbuha wa tardaha menene abin da kake so ka yarda da shi libani adam ga yayan annabi adam qala ya ce alayka abin da nake so in dai wannan ne kake so na nake son mutum ya samu yarda na da so na alaika bi dole samti ka dinga yawan kawaici illa bi zikiri in dai ba ambato na ba ya Musa ya ce ya ne Musa man zakara ni zakartahu wa man taqarraba ilayya qarrabtahu ilayhi wa man ada'ani wa dalabani tadarakatahu bi rahmati ya Musa arham tarham ka ji kai Allah ya ji kanka wa da imtu da imu wa ka fi ta kufi in ka ciyar a ciyar da kai kai tufafi Allah ya riba ma wansa tansa kai da siya a maka wata wara'a in kai ta wari turwa sai Allah ya daga darajarka wala ta takabbar kar kai girman kai ta haliku ka zama ka halaka ya musa awlaka awwalaka nudfat yawa haka ne ko wa akiruka jifatu qadaratu eh farkon mutum zai zama nuɗuba ne ƙaryansa zai zama mushe fabi ma ta takabbaru to me yasa mutum zai mun girman kai to nasiyar in mun kama shi daga yanzu wannan babi ɗaya ne to sai mu cinye lokacin karatun namu gaba ɗaya dai darajar mun je ƙarhe kuma za ku ga kan annabin mu ya tsaya to wannan ganawa da suka yi babu wani daraja da Allah ya mana saboda haka mu yi wa annabi salati mu girmama yi ga irin yadda Allah ya ce to malam shiga babu mu raka karatun nan na mu ga sha biyu ya kusa
وما رأى من آيات ربه الكبرى
kaji to wannan za ku ga abin da ya taro na darajoji na ayoyin Allah manya-manya
نعم ومن قصائصه صلى الله عليه وسلم جلدة الإسراء to za ku ji daga kususiya na annabi sallallahu alaihi wasallam babu kamar kisan Isra'i da aka yi da hi zuwa ga sama وما انتود عليه من درجات الرفعة بما مما نبى عليه الكتاب العزيز وشرحته سياه kuma الأكبر inda wat ai ita maladi ne inda wadin da abin da ya taro alai a gare min darajar rabi'a na daraja madaukakiya mimma na ba alai wanda aka faɗakar da mu a kansa alkitabul aziz littafin Allah mabuwayi wa sharatu wanda aka bayyana siyawul akbari a ingantattun labari masu inganci mhm.
قال الله تعالى مم.
سبحان الذي أسري بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا مم.
إنه هو السميع البصير to shi yasa da muka ja muku ayar kaga sai muka kawo muku labarin annabi Musa ayar muka tafi da ayar ma da ayar muka yi aiki ko kaga gaba kaɗan ka tayi sai ka ce wa atina Musa alkitaba waj'alnahu hudan li bani isra'ila alla tattakizu min duni wakilan zuriyatan man hamalna ma'anu sai da aka kama annabi Musa ga ce zuriyatan man hamalna ma'anu innahu kana abdan shakura sannan aka komo kan mutane annabi Musa ga ce wa qarena ila bani isra'ila fil kitabi to kaga an zo kan annabi Musa an zo kan annabi nuhu an dawo kan mutanen annabi musa duk daga isra'il to yasa bayan mun ja ayar mu ka muku gana wanda annabi musa suka yi da Allah gaba kaɗan na'am وقال تعالى والنجم إذا هوي إلى قوله لقد رأي من آيات ربه الكبرى har izuwa ga nan dai gaba ɗaya mu'ujizan isra'i ne فلا خلاف بين المسلمين في صحة الإسراء به صلى الله عليه وسلم to ba laki laba babu sabani baina da musulmi na tsakanin musulmi ahalar sunna har ma mu jazilawan a ingancin lalle kowa ya yarda an yi isra'i da annabi babu sabani إذ هو نص القرآن domin isra'i nan sai ne na qur'ani duk wanda ya je bai daba ya zama kafiri a nan ba sai mumini ba musulmi ma eh in dai musulmi ne ya yarda an yi isra'i musulmin da ya je ba ai wato ba musulmin bane eh mubalaga ne ba barantana ma mumini mhm وجاءت بتمثيله وشرح عجائبه وقواعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم waja'at to wannan labari ya zo mana bi ta balilihi da yadda Allah ya fifita wannan annabi na wa shar'i da bayyana ajaibihi abubuwan mamakinsa wa kawasi da ku keɓe keɓen nabi na wannan annabi namu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Mhm.
فيه أحاديث كثيرة منتشرة fihi daga ciki a hadisin kasira da akwai hadisai masu yawa ba mun tashiratun wanda hadisai ne sun shahara sun ɗaiɗaita Mhm.
رأينا أن نقدم أكملها ونشير إلى زيادة من غيره يجب ذكرها aina wato muna ganin an nuƙaddima a kamaluha za mu ga hadisin da ya bi cika to shi za mu gabatar to tun da hadisan ba ɗaya bane wani shiru sai mu yi nuni ila ziyadin min gairi wasu kuma mu tsakuro mu tsakuro mu tsakuro mu haɗa ingantaccen sai mu tada yi abin ya zama ɗaya Mm.
يجب ذكرها wanda ya wajaba mu bayyana ta ga masu sauraro su ji a bayyane Mm.
حدثنا القاضي شهيد أبو علي والفقيه أبو بهر بسماء عليهما والقاضي أبو عبد الله التميمي وغير واحد من شيوخنا قالوا حدثنا أبو العباس الأذري حدثنا أبو العباس الرازي حدثنا أبو أحمد الجلودي حدثنا ابن سفيان حدثنا مسلم بن الحجاج حدثنا شيبان بن فروش حدثنا حماد بن سلمة حدثنا ثابت البناني أن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
alfarman manzon Allah to annabi yana cewa mu je Mm.
أتيت بالبراج وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل قال annabi ya ce utitu eh siga ce ta muguni bil majhuli an zo min bil buraki da buraka eh an zo min da buraka shi abin da yasa aka ce buraka daga barku ne ai shi kansa walqiya yake wulak wulak eh barkun to saboda walqiyansa sai aka ce da hi buraka eh saboda tsaunan tafiyansa kaman walqiyan yake eh saboda tsananin tayinsa shit sai aka ce buraka wannan wannan wannan kai ka ce walqiya wa huwa amman dabatun dabba ce markubin abin da ake hawa abu ya fara a kawo annabi fara tas sai dai shi ba namiji bane ba mace bane ka san da wannan ba namiji bane ba mace bane dawilun da aka faɗa ba dogo ne ba gajere ba boye ba dogon ake nufi ba a tsawon da gajartan an fi rinjayar da shi akan tsawon akan gajartan shi yasa aka ce dawilun din ba mai tsawo bane in ka zo fasara sai ka ce ba dogo ba ba gajere ba amma ya fi karkata ga tsawon akan gajarta eh karkata ba akan tsawon duka eh fauqal himari ya tsara jaki duna labagali bai kai alfadari ba to ya aka yi يروها فره عند منتهى to قلبه ga yarau yana ajiye hajirahu kofatansa inda mun ta haɗar da iya ganinsa iya inda ya gani nan zai ɗora kofatansa a cikin yardan Allah Mm.
قال فركبته حتى أتيت بيت المقدس Kala sai annabi ya ce bara kibdu sai na hau hatta ta yi baitul muqaddasi har muka zo baitul muqaddas فربطته بالحلقة التي يربط بها الأنبياء to sai na daure wannan burakan bil alqadi da turke shine ankon daurewa akwai irin turken nan sasari alladhi yurbidu bil anbiya idan annaba sun zo ziyara baitul muqaddasi inda suke daure dabbobin su anan na daure da sai da dabba yake zuwa to anan ni ma na daure na ba ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين sun da karzin majida kaga masallacin an sa tsaro a daren ai yahuda sun karanta a taura babban ba yahudan ya ce musu to yau kar ku bar masallacin nan a buɗe ku duba albidaya wani nihaya kar ku bari Eh, duk yadda za a kakara masa kwaɗana saboda a taura yau annabi zai shigo masallacin sun gani a rubuce a yau kuma a daren yau ba yahudan ya sa aka fito da masallacin ba a bar mutum ko dai a baitul muqaddasi ba aka zo aka dinga kullewa ta ciki da gama aka dinga kakara kwadina na masifa aka danna kwaɗi ko ina babu karan annabi ya zo kar ya shiga sun san yau daren nan zai zo aka sa masu gadi gari da yawa ya kurin duk kofofi a buɗe baran baran wane mutum ana tafiya da su jibrilu ka kulle da kwaɗo ta ka kulle ana zuwa ga ya mukulli a gunsu sun yi tsiyar sun bar masallacin ba kuwa annabi ya zo ya ta kewaye kewaye da suka zo baran baran sai hudun ya duba taura ya ce ya fice eh kuma yanzu ya dawo ya ce yana gidansa a maka amma sun ki yarda Eh, da daren da zai zo masallacin da daren da zai yiga da lokacin da zai kuma da sun sani kamar agogo haka a taura yake ai eh haka Allah ya mutu amma ba ka da rabon shi ba yadda aka iya imana
فصليت فيه ركعتين annabi ya ji a jiki sai na yi sallah raka guda biyu gai su tayyatul masjidi yayi ثم خرجت فجاءني جبريل بإناء من كمر وإناء من لبن to sun makaranta sai na fita jibril ya zo min da ƙwarya na ruwa da na zuma da na nono wani ruwayan da na ruwa ƙwararrakin uku ne a wani ruwayan sa sai zaɓi wannan ruwaya mai ƙwararraki biyu فكترت اللبن annabi ya ce sai na zaɓi nonon فقال جبريل اكترت sai الفدرة jibril ya ce to ai ya rasulullahi ka zaɓar wa al'umman ka sannahi ne fidira ثم أريد بنا إلى daga السماء nan sai aka harawa da ni zuwa ga sama ta ɗaya فاستفتح جبريل Jibrilu zai nemi a bude wannan kofa.
فقيل من Ya أنت gaje da Jibrilu man an da waye kai.
قال جبريل Kala ai Jibrilu zai ce Jibrilu ana Jibrilu ya ce ni ne malaka Jibrilu.
قيل ومن معك Jibrilu aka ce da yi wa mamma aka da kai da wa kuke tare ne.
قال Jibrilu ya ce, محمد Ai muna tare ne da ni da Annabi sallallahu alaihi wasallam.
قيل وقد بعث Aka إلي da dama an yi aike na manzanci zuwa gare shi.
قال قد بعث Jibrilu إلي ya ce ai dindini an yi aike na bada manzanci zuwa gare shi.
ففتح daga nan لنا sai aka bude wannan kofa zuwa gari annabi da jibrilu فإذا نبي آدم صلى الله عليه وسلم فرحب لي ودعا لي بخير za annabi adam sai ga nin da annabi ga annabi adamu sallallahu alaihi wasallam farhaba bi annabi adamu yayi wa annabi tare na ban girma lale da maraba lale da maraba kuma yayi masa addu'a ta alkhairi duniya da lahira ثم ورد بنا إلى السماء daga الثانية nan aka rahawa da annabi zuwa ga sama ta biyu فاستفتح sai جبريل jibril ya nema a buɗe sama ta biyu فقيل من أنت na ce waye ne kai قال جبريل yace aini ne mala'ika jibrilu قيل ومن معك haka ce da wa kake tare قال محمد ai da ni da adamu ne sallallahu alaihi wasallam قيل وقد بعث ya إلي gaje wai har an yi aike ne na manzanci zuwa gare shi قال قد بعث ai إلي tuntuni an ba da aike na manzanci zuwa gare shi ففتح daga لنا nan sai aka bude mana wannan kofa فإذا نبي ابني التي عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا صلى الله عليهما fa idza ana bi ibnayya kala sai ga yar ya da yar kanwa lianna ummu yahaya domin mahaifiyar annabi yahaya sunanta isha'a ugutu maryama yar uwar maryama da isa da annabi isa ɗanna na maryama su biyu da annabi yahya dan annabi zakariyahu sallallahu alaihi ma tsira da amincin Allah ya tabbata a gare su Mm.
فرحبا بي ودعوالي بخير suka yi wa annabi lale da maraba sanda zuwa sanda zuwa lale da maraba suka yi wa wannan annabi namu wada ali bi khairin suka yi wa annabi addu'a ta alkhairi wanda ya taro alkhairin duniya da na lahira Mm.
ثم ورد بنا إلى السماء الثالثة kenan aka harawa da mu zuwa ga sama ta uku فذكر مثل الأول ya ga ambaci misalin na farko ففتح ya لنا ka bude wannan sama فإذا أنا بيوسف صلى الله عليه وسلم sai ga annabi yusufa tsira da amincin Allah saboda ga annabi yusufa Mm.
وإذا هو قد أولي شطر الحسن annabi ya ce da na gani sai na ga an bayi rabin kyau gaba ɗaya rabin kyau an bayi فرحب بي ودعالي بخير annabi yusu wa yau annabi lale da maraba lale da maraba yau annabi addu'a ta alkhairi wanda ta taro alkhairin duniya da ta lahira ثم ورد بنا إلى السماء الرابعة sai aka rawa da annabi zuwa ga sama ta hudu وذكر مثله ma ka faɗi misalin sa فإذا أنا بإدريس فرحب بي ودعالي sai da بخير annabi idris annabi idris ya min addu'a ta alkhairi shi ma yau annabi addu'a ta alkhairi yau wa bai da annabi idris sallallahu alaihi wasallam Mm.
قال الله Allah تعالى lale da mara Allah madaukakin sarki yana cewa hakim annabi Idrisu mm, ورفعناه مكانا عاليا haka Allah ya faɗa hakinsa. mm.
ثم ورد بنا إلى السماء Daga الخامسة nan ga rahawa da mu zuwa ga sama ta biyar.
فذكر مثله Shi ma ka faɗi misalinsa.
فإذا أنا بهارون Daga annabi Haruna sama ta biyar.
فرحب بي ودعاني بخير Annabi Haruna yi wa annabi lale da maraba yi wa annabi addu'a ta alkhairi ta ban girma. mm.
ثم ورد بنا إلى السماء Daga السادسة nan kuma ga rahawa da annabi zuwa ga sama ta hida.
فذكر مثله bai ba ga ambaci misalin sa فإذا أنا بموسى sai ga anai Musa فرحب بي ودعاني بخير annabi Musa yau annabi addu'a ta alkhairi kuma ya masa lade da maraba ثم ورد بنا إلى السماء daga السابعة nan aka rahawa da ni zuwa ga sama ta bakwai daidai فذكر مثله shi ma ya faɗi misalin sa فإذا أنا بإبراهيم مسندا ظهره إلى البيت المعمور sai ga annabi Ibrahim ya jingina bayansa zuwa ga masallacin baitul ma'amuri Mm.
وإذا هو يدخله كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون to إليه wai za huwa wannan masallaci na wato baitul ma'amuri huwa ya dukulu kulli yawmin sab'una alhum kowane wuni mala'ika dubu saba'in ne zai shigo la ya'uduna ilai idan sun yi gaba za su ƙara dawowa ba kuma sai wasu mala'ikun mhm.
ثم ذهب بي إلى سدرة المنتهى da aka tafi da mu zuwa ga magariyar tikewa mhm.
وإذا ورقها كآذان الفيلة وإذا ثمرها كالكلام wai za warakuwa kaga ganyen itaciyar magariyar tikewan ka azana libilaji kaman kunnen giwa yake bala bala wai za samarwa ɗan itacen ganyen magariyan kalkilale kaman tulu yake manya manya
قال فلما غشيها من أمر الله ما غشيها تغيرت falan ma yayin da kala yaji falan ma gashi a yayin da ya lullube ta min amrin lahi daga umarnin Allah girman Allah da kuma girmamawan Allah da haske da kwarjini to kuma ita ma gashi a in ya lullube ta ma gashi a sai ta canza kala ta gayyarat sai ta canza yanda mutum ba zai iya tsubata ta ba fa ma ahadun فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينأتها من ba حسنها ma adam babu wani mutum guda ɗaya daga halittar ubangiji wanda zai samu iko ya ce ga yadda kamannin magariyan yake saboda kyan da Allah wa magariyar Mm.
فأوحى الله إلي ما أوحى kuma Allah ya wahayi ga wannan annabi daga abin da Allah ya so ya masa wahayi ففرض علي خمسين صلاة في كل يوم sai وليلة Allah ya wajabta wa annabi sallah lokaci ya hamsin kowane wuni da kowane dare فنزلت إلى موسى sai annabi ya sauka ya tsallake annabi Ibrahim ya zo gurin annabi Musa فقال ما فرض ربك على أمتك sai annabi Musa ya tambaye ce me ubangiji ya faranta yi zuwa ga al'umanka ولد خمسين ce صلاة an faranta mun sallah lokaci hamsin قال ارجع إلى ربك فسأله التكليف فإن أمتك لا لا تليق ذلك sai annabi Musa ya ce irji'i komo ila rabbika zuwa ga ubangijinka fas'alu wa takalifu ka roƙe idan gwami fa inna ummataka domin ka ga al'umarka la yaqibuna zalika ba su da ikon yin wannan sallah lokaci hamsin Mm.
فإني قد بلوت بني إسرائيل وكبرتهم fa ni cewa ni kad balautu na jarrabu bani isra'ila fa kabaratuhum kuma na gane labarin cikin su na ga yadda suke Mm.
قال فرجعت إلى
annabi ربي zai koma gurin mahalicinsa فقلت يا رب كفف عن ya dawo أمتي ba cewa yi a rage dangi ba ce ya ubangiji a rage saboda al'umma ta ba za su iya ba Mm.
فحث عني خمسا sai aka rage wa annabi sallah lokaci biyar a ciki wannan da aka bada hamsin da farko ake neman ragewa a jiki darajanta annabi ne ai yawa idan ka je neman abu da farko da sallah lokaci uku aka bayi ya ce a ƙara masa to amma da Allah ya tayi sai ya bayi abin da sai dai a rage kur kaga kaunar ce ta kai kauna yawa kaunar ce daraja ta kai daraja sai dai an baka ka rage yawa yanzu ka je tambayan kuɗi misali tunda yi hankalin mutane ya fi sani kaje kaga kaje aka ce kaje ziyara kuma aka ce ga dan dubu ɗari aka baka kace a ƙara min ɗari to kaga aka baka biliyan ɗaya gaji a wannan kuɗin fani ba zan iya kai su ba a rage mun a rage mun a rage mun to kaga ƙaunar ta kai ƙauna to haka Allah ya wa annabi ƙaunar ya sa aka danna aka bayi abu mai yawa wanda yawan ya sa ma sai da ya nemi rage wannan daga Allah Allah shi ya wa haka Mm.
فرجعت إلى sai موسى na koma gurin annabi Musa فقلت حث عني yace خمسا ana ya koma gurin ubangiji kai ce ya ubangiji ya ce a rage min dai biyar mm.
قال إن أمتك لا يطيقون ذلك annabi Musa ya ce da ya je gun sai ce ai al'umman ka ba za su iya haka ba ai mm.
فرج إلى ربك فسأله التكفيف koma gurin mahalicin ka baka nemi rangwami قال فلم أزل أرجع بين ربي تعالى وبين موسى ala annabi ya ce falam azal ban gushe ba arjiu ina mai komowa baina rabbi tsakanin ubangiji na ta'ala madaukakin sarki wa baina Musa da tsakanin annabi Musa mm.
حتى قال يا محمد إنهن خمس صلوات كل يوم وليلة ta kala har Allah madaukakin sarki ya ce ya Muhammadu inna hunna kaga wayannan kamsu salawatu salloli ne guda biyar kulli yaumin kowane wuni wa lailatin da kowane dare لكل صلاة عشر idan al'umman ka suka kiyaye wannan biyar din suka yi daidai to za a ba su la- kowane daya matsayin goma yake kaga mun kiyaye biyar din to muna da wato gayi zai faɗa mm.
فتلك خمسون صلاة kaga idan muka kiyaye biyar din za a ba mu ladan hamsin din kuma to hikima da yake cikin nan salama aka ba da hamsin din an rage ma dai muna hamsin din to kaga zai yi wa Allah godiya da biyar din aka ba mu to a biyar din muke amma da aka ba mu hamsin din annabi ya karba aka rage aka rage aka rage ya zama biyar to biyar din ma hamsin din yake yanzu muka yi sallah lokaci biyar muka kiyaye to kamar wannan hamsin din da annabi ya karbo mun yi da haka za a ba mu kun ga kauna ce kan kauna
ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة to wa mun amma duk wanda ya himmatu da hasanatin da aikin lada kamar nafila falam ya mana bai aikata ba ko to sai a rubuta masa hasanan kamar yayi فإن عملها كتبت له عشرا amma idan mutum ya daure ya aikata ta to maimakon ɗaya kuma sai a rubuta masa goma ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب شيئا duk wanda ya himmatu da zai yi mummunan aiki bai yi ba ba za a rubuta komai ba alfarman wannan annabi ba
فإن عملها كتبت سيئة kuma واحدة idan ya kutsa kaddara ta biyo ta kansa ya aikata to an ta rubutawa dai lada dai za a rubuta masa saboda darajar wannan annabi قال فنزلت حتى انتهيت إلى موسى فأكبرته kuma kala sai annabi ya ce bana zarta sai na gangaro na sauko hatta in ta haitu ila musa har na je gurin annabi musa dan imrana mm.
fa aka bartuhu na baiwa annabi musa labari da yadda muka yi da mahalicci na inji annabi mm.
fa qala irji ila rabbika fas'alhu takfifa Sani Musa ya ce duk da haka dai koma gurin Ubangijinka dai ka nemi rangwame rangwanta maka. Mm.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت قد رجعت إلى ربي حتى استحييت منه Kana. Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce kada rajatu ila rabbi. Ya ubangi ya annabi Musa na koma gurin Ubangiji na ba da isa ya minhu abin ya kai matsayin kunya ma nake ji. Rage wannan ya kai ragewa yi kuma annabi Musa abin da yake so annabi ya koma in annabi ya ebo haske sai ya zo ya sheda masa in ya koma ya ebo haske yi daɗi yake ji a yi tayi a yi tayi kar a tashi. To kaji na'am.
قال لقاري وفقه الله alƙali iyar yana cewa جود ثابت رحمه الله هذا الحديث عن انس رضي الله عنه ما شاء kaji sabit al-bunnani shine inganta wannan hadisi an wa gare ma sha ili yanda Allah ya so Mm.
ولم يأت أحد أنه بأسوغ من Amma هذا ba wanda ya zo da mafi kyau din kamar yadda sabit al-bunnani ya zo da shi Mm.
وقد قلد فيه غيره عن أنس تقليدا كثيرا لا سيما من رواية شريك بن أبي نمر wa kada ka nada hakika suna cuɗanyawa fi daga wannan hadisi na Isra'i gairuhu wasu masu ruwayan wanda ba na sabitun ba an ana daga ana sakalidan kafiran gaskiya suna cuɗanyawa mai yawa lafiya ma ballantana ma daga ruwayan nan na shariku dan abinu mairi cuɗanyawan ma yayyawa a ciki Mhm.
فقد ذكر في أوله مجيء الملك له وشق بدنه وغسله بماء زمزم Kamar da zakara amma wannan ruwayan na shariki dan abinu mairi an ambato daga farkon zamanin cewa mala'i- majiya bil malaki lahu mala'ika ne ya zo a dalilinsa aka tsaga kirjinsa aka wanke da ruwan zamzam to kaga wancan hadisin yadda yake zuwa wa haza إنما كان وهو صبي وقبل الوحي innama wa haza wannan maganar tsaga kirji ba abin da ya gama shi da isra'ila innama huwa kana wa huwa sabiyun wa qabla alwahi wannan kuma tun gaban gabanin wahayi aka yi wancan daban wannan daban Mhm.
وقد قال شريك في shi حديثه kuma shari'u din ya bada ainihin hadisin nasa وذلك قبل أن يوحى إليه ma da kansa ya ce wai kafin a yi masa wahayi Mm.
وذكر قصة amma الإسراء duk da haka kuma zai hada ya kawo labarin isra'i ولا خلاف أنها كانت بعد الوحي wala kilawa babu sabani yi isra'i ai an yi ta ne bayan wahayi Mm.
وقد قال غير واحد إنها كانت قبل الهجرة بسنة eh wa kada kada gaira wahidin ba malami ɗaya faɗa ba malamai da yawa sun ce an yi wato isra'i ne kafin hijira da shekara wasu sun ce da wata shida وقيل قبل هذا eh mm, faɗar Allah madaukakin sarki وقد روى ثابت عن أنس من رواية حماد بن سلمة أيضا مجيء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم wakila wani kaulin qabla hadha tun gabanin wannan wa qad ruwiya an ruwaito daga zabit al-bunnani an ana daga ana min ruwaya daga ruwayan Muhammad dan Salama Aidan maju Jibril kaga zuwan Jibril ila Nabi sallallahu alaihi wasallam mhm.
وهو يلعب مع الجلمان عند ذيره وشقه قلبه to kuma can din ma dai ai ko da ya je kiwo yake yi yawwa aka ce a can garin sa mata sadiya a nan ne aka tsaga kirjinsa yi naziru can da ake renansa Mhm.
تلك القصة منفردة من حديث الإسراء كما رواه Ah, النار wancan labari ya riga ya zama farda ya yanzu daga labarin wancan labari zamansa daban da hadisin isra'i kama rawahun nasu kamar yadda mutane suke rawatawa Mhm.
وجود في القصتين وفي أن الإسراء إلى بيت المقدس وإلى سدرة المنتهى Ah, wada sabidu ya kyautata a wannan labari guda biyu fi annal isra'i kaga isra'i babu sabani ila baitul muqaddas izuwa baitul muqaddas ne daga baitul muqaddas ila sidratul muntaha izuwa ga magariyar tikewa Mhm.
كان قصة واحدة wannan gaba ɗaya labari ne guda ɗaya وأنه وصل إلى بيت wa المقدس anna wucewa wasu la yasa da zuwa ga baitul muqaddas ثم أرجع من هناك فأذاه كل إشكال أوهمه to غيره sun araja daga nan annabi Allah ya rawar da hinin hunaka daga baitul muqaddas hine hunaka din eh to yi ya za fa a za kullu igalin sai aka gusa da duk wani rikitarwa a wahamahu gairu wanda zai kawo wahami ga wanansa وقد روى يونس عن ابن شهاب عن انس قال كان ابو ذر رضي الله عنه يحدث to wa qad rawa yunusa malam yunus ya rawaito daga ibn shihab az-zuhri daga anas qala yace kana abu dharrin shi abu dharrin gifari yuhadithu yana bada labari anna rasulullahi صلى sallallahu الله عليه وسلم قال فخرج سقف بيته alaihi annabi yace qala yana cewa hurija sai aka yaye min sako bai ce rabin ɗaki na فنزل جبريل فخرج صدري sai mala'ika jibril ya sauko babarajansa dari ya tsaga man kirji na ثم غسله من ماء sai زمزم aka wanke kirjin zuciya da ruwan zamzam ثم جاء بدست ثم جاء ثم جاء بدست من ذهب ممتلئا حكمة وإيمانا فأبرزها في shi صدري kuma sun maja bi ɗafin sai aka zo da wato tire min zaɓen na zinari eh mumtaliyun an cika ta hikimatin da hikima wa imanin da ban gaskiya fa abraga ha sai aka haɗar da ita aka zuba ta bisa da ri a cikin ƙirjina ثم أطبقه daga nan kuma sai aka baga aka haɗa ƙirjin aka haɗa masa yini a dabakahu ثم أخذ بيدي فأرج بنا إلى sun ba السماء kaza daga nan sai riƙi wato biya biya hannuna fara da bina aka harhawa da ni ila sama zuwa ga sama وذكر القصة wannan ne ya ba mu labarin labari gaba ɗaya وروى قتادة الحديث بمثله عن أنس عن مالك بن سعسعة رضي الله عنهم to waru ya karta da yaro ya ci wannan hadisi misalin irin wannan daga anas daga maliki dan sasa da kadaraji ya rawaito abunsa yana cewa mm, وفيه تقديم وتأخير wancan bayanin akwai gabatar da wani labarin da yake na baya kuma akwai jinkirtar da labarin da ya kamata a gaba za a kawo shi وزيادة ونقص kuma daga cikinsa bayan takadimi da takiri to sai malam ya ce mana ziyadatan wa naqasan akwai akwai ƙari wani kusani akwai tauye wani abin maimakon a kawo shi a cike وكلاف في ترتيب الأنبياء في السماوات kuma akwai saƙani dangane da yadda aka hirya annabawan a kowane sama ga annabin da yake gurin annan ma akwai saɓani a wasu hadisan وحديث ثابت عن أنس رضي الله عنه أتقن وأجود amma kaga hadisin nan na sabitul bunnani wanda aka rawaito ta bangaren anas ibn malik a taƙanu shi yafi kyau wajiwadu shi yafi kyautatuwa وقد وقعت في حديث الإسراء زيادات نذكر منها نكتا مفيدة في wakar قررنا waka da hakika ya auku a hadisin nan na isra'i ziyada to akwai ƙare-ƙare nazkuru min ha daga ciki za mu ambata muku nukutan wani ɗan fa'ida kaɗan daga cikinsa mu bi da mai fa'idantarwa bi gararina a wannan bukata namu Mm.
منها في حديث ابن شهاب daga ciki akwai hadisin nan na ibn shahab az-zuhri وفيه قول كل نبي له مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح إلا آدم to وإبراهيم gaji wa bi daga cikinsa qawlu kullu nabiyyin lahu kowane annabi yana gaya wannan annabi namu marhaban bin nabiyyi salih maraba da annabi salihi wal ake salihi ma dalla da dan uwa salihi illa adama sai dai annabi adamu wa ibrahima da annabi ibrahima su biyu فقال له والابن الصالح فقال له zubi suka je wal ibn salih ma dalla da wannan da salihi Mm.
وفيه من طريق ابن عباس رضي الله عنه Wabi daga cikin ruwayan dai na zuhuri mun ji daga hadisin nan na tabarkin Abdullahi dan Abbas yardan Allah ya tabbata a gare shi. Mm.
ثم ورد بي حتى ظهرت بمستوى أسمع فيه صريف الأقلام Kuma urija bi aka dinga harawa da ni hata azharat har muka bayyana ga inda ake kiransa da mustawa to ku dan yi gaba ga baki sun zo sai su zauna a baya ba Allah da malam ku shigo Allah ne ya kawo ku. eh kuma kun taho bismillah ku dan matso bakin da suka zo Allah ta malam zo nan a baya guri annabin ya ga babban mutane girma ma shi yake waya karimu karimu kulla kaumin eh ku dan buda masa ya zo gaba gaba sauran mutanen nasa su yi baya can eh malam zo gaba kai ka zo nan kusa da mu malam kusa ku buda masa ya zo nan ba da yawa zo kusa liya ku sauran fa da ƙyar za ku samu zuwa gun da ya samu fa ku sai ku yi can yawa yi da ya samu nan to ku sauran ku yi ga ciki yawa Allah ya bada lada ku yi ga ciki ku nemi gurin zama to mu je mhm.
نعم أسمع فيه سريف الأقلام daga hiya gaba da jin ƙara jin alƙalamin alƙadari mhm.
وأن أنس labari ya zo daga ana radiyallahu anhu yana cewa ثم انطلق بي حتى أتيت سدرة a المنتهى wancan ya ce sun mahin ɗalaƙari har aka fara tafiya da niya ta ta da sai da aka kai ni sirratul muntaha magaryan tikewa فغشيها ألوان لا أدري ما هي ai wato magariya yana yana lullubewa alwanan launin magaryan tikewan la adari ma hiya ni ban san ma yaya take ba ai قال ثم أدخلت الجنة ala yace suma adkhultu aljannata wa narwa yace har na ga aljanna na kewaya na dawo Mm.
وفي حديث مالك بن سعسعة رضي الله عنه To ya zo daga hadisin Maliki dan sa'asa ta al-Kazraji radiyallahu anhu kamar yadda ruwayan da Buhari da Muslim da sauran malaman hadisi suka rawaito mhm.
فلما جاوزته يعني موسى بكى falamma yayin da annabi ya ƙetare ne Musa a wani ruwayan an ce baka yayi kuka mhm.
فنودي ما يبكيك aka ce a ne Musa me yake sa ka kuka قال sai ربي ya faɗi wani abu da bai faɗa ba ma amma ya faɗa mhm.
إن أمتي الجنة أكثر مما يدخل من أمتي yanzu ga shi nan ya samu mutanen da zai shiga da su al'umma da yawa al'ummansa fiye da mutane na وفي حديث أبي هريرة رضي الله ya zo عنه daga hadisin aba huraira shi ne abdurrahman dan sakaro yardan allah ya tabbata a gare yana cewa وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء فهانت الصلاة فأممتهم yace a wancan ruwayan yace kan ra'aitu ni yace hakika allah ya nuna min bi jama'atin min al-anbiya'i jama'una annabawa ba na salatu a lokacin lokacin sallah yayi fa mamduhu na fice gaba na musulmanci Mm.
فقال قائل يا محمد هذا مالك كاهن النار فسلم عليه faƙala ƙa'ilin mini wani mai faɗi ya gaya masa ya ce ya muhammadu haza maliku kazin kaga wannan shine ma- maliku ai shugaban masu jiran jahannama eh tun da kai ka zo gunsa to sallima alaihi sai ka masa sallama Mm.
فانتفعت فبدأني ai daga بالسلام faɗan haka malikun wane ya sauri ya ce assalamu alaika ya rasulullah kaban da maza babu ya riga ni imana saboda neman albarka Eh, ga mai jiran jahannama nan kai masa sallama sai sauri ya ce assalamu alaika ya muhammadu shi mai tsaron wutan ya san manzon Allah Allah mun gode maka alfarman manzon Allah annabi kowa ya san shi kuma kowa ya san matsayinsa da halittar Allah ba irin annabi muhammadu eh wanda ya rike ya huta Allah ka sa soyayyar sai ƙara shiga zuciyar mu darajar manzon Allah Mm.
وفي حديث أبي هريرة رضي الله ya عنه zo daga hadisin Aba Huraira yana cewa ثم سار حتى أتى بيت المقدس فنزل فرفد برسه إلى to سكرة wancan hadisin yace sun masara sai aka taho da ni aka zo da ni baitul maqdisi ya sauka ya daure dokin sa akan wannan dutsen na baitul maqdisi Mm.
فصلى مع Eh, الملائكة kuma daga nan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah tare da mala'ikun da suka halarci wannan guri Mm.
فلما قضيت الصلاة قالوا يا جبريل من هذا معك Eh, fa- falon ma karetun salati yayin da annabi ya gama sallah kalu sai su wa'annan mala'ikun suka ce ya jibrilu mana haza ma aka wannan wa kake tare da yi na'am قال هذا محمد محمد رسول رسول الله الله خاتم النبي kare ce haza wannan muhammadin ai annabi muhammad ne rasulullahi shine manzon Allah kadimin nabina shine cikamakon annabawa Mm.
قالوا وقد أرسل إليه Kalo sai annabawan ko mala'ikun gaba da suka ce dama an yi aikin manzanci zuwa gare shi.
قال نعم Suka ce madalla.
قالوا حياه الله من عاش وخليفة Kalo suka ce ya wulla muna masa gaisuwa na ban girma. Min aikin ga ɗan uwanmu in ji annabawan. Wa khalifatul lahi fil ardi. Muna gaisuwa ga halifan Allah a bayan ƙasa. فنيم الأكل فنيم الأكو ونيم الكليفة yace ma da da dan uwa ma da da da halifan Allah sallallahu alaihi wa sallama ثم لقوا أرواح الأنبياء فأثنوا على ربهم thumma alqaw laqu sai annabi ya game da rayukan annabawa arwahul anbiya'i fasinu ala rabbihim gaba ɗaya suka yi yabo zuwa ga ubangijinsu وذكر كلام كل واحد منهم a wannan an ambaci maganan kowane annabi daga cikinsu وهم إبراهيم وموسى وعيسى وداود وسليمان wahum su annabayi ne annabi ibrahima sai annabi musa ɗan imrana sai annabi isa sai annabi dawuda ɗan aisha sai annabi suleiman ɗan annabi dauda ثم ذكر كلام النبي صلى sallallahu الله alaihi عليه وسلم wasallam suma zakara daga nan sai aka ambaci kalaman nabi maganan wannan annabi namu sallallahu alaihi wasallama alfarman manzan Allah na'am فقال وأن محمدا صلى الله عليه وسلم أثنى على ربه عز وجل وقال ساقج وأن محمدا صلى الله عليه وسلم ga wannan annabi namu azna ala rabbi yayyabo ga ubangijinsa azza wa jalla mai girma da ɗaukaka na'am فقال كلكم أثنى على ربه
yace wa qala yace kullukum dukkanin asna ku yabo ala rabbi ga mahalicinku na'am وأنا أثني على ni ربي ma zan yi yabo zuwa ga ubangiji na الحمد لله الذي أرسلني رحمة للعالمين wane mutum ku yi yace ni ma na yi da annabi yayi ai na zan ya kai na kowa ma alhamdulillah Allah ya yarda yace alhamdulillah dukkanin godiya tabbata ga sarki Allah eh kuma tsofa baki ne suke dannowa alhamdulillah muhammadar rasulullah bayan Allah Allah yake danno mana daga kumfa ya kunu wane mutum sai masu rabo ayi kuma zo gaba duk wanda ya gani a nan daga Allah ne in Allah yana son ka Allah ya saka alfarman manzon Allah ku buɗa mu su yi zo malam ne ai sai ka zo nan eh a zo nan kai dan zo nan mutanen ka zo ba ai ba zai yi kana can ba malam amma yaji malam Abubakar wane mutum ka danno kai ku danno ku sama da jama'a Muhammadawa ku buɗe ba su hanya su shigo ai mana ai ba ko zo a girmama yi mala bukar zo ka shigo bara da masoya manzan Allah da gaske sun danno ku buda musu su yigo mala bukar yana ina ne ne mala bukar mai yaji ya zo kusa Eh, Allah ya saka alfarman manzan Allah Allah ya saka da alkhairi mala bukar shigo kusa shigo kusa Eh, jama'a buda musu mana eh a buda musu ja musu ayan wai laqila lakum tafassahun Mm.
يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجلس فافسحوا يمسح الله لكم zo nan mala وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات sake jan ayan ba su ji ba ai.
يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجلس فافسحوا يمسح الله لكم Allah ya saka وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات sai wasu kun kan kun kan kun kan kun san wannan karatun yau da karama ga wasu bayar Allah ya yarda ta mu je malam na'am imana Allah ya saka da alkhairi sai mu je na'am نعم Hmm.
فقال وأنا أثني على ربي sai annabi ya ce to ku yabi Allah ni ma zan koma na jinjina wa ubangiji na azani a larabi zan yi ubangiji na yabo Hmm.
الحمد لله الذي أرسلني رحمة للعالمين annabi ya ce kai na yi wa Allah godiya ya ce sarkin da ya yi kone rahama lil alamin ga talakai baki daya li amatar kalki وكافة للناس بشيرا ونذيرا
ya yi kone kafatan baki daya lin nasi ga mutane bashirin annabi mai bushara ne bil thawabi da cikakken lada wa nadira mai gargadi ne bil iqabi ga hukuba ga wanda ya saba wa Allah Mhm.
وأنزل علي الفرقان فيه تبيان كل شيء annabi ya ce Allah ya sauke ma alqur'ani kuma a cikin sa tibyanan duk abin da ake bukata qur'ani ya zo da hi وجعل أمتي خير yace أمة al'umma ta ita ce mafi alkhairin al'ummatai وجعل أمتي أمة وسطا wata annabi ya ce al'umma ta ita ce al'umma zababbiya wata da ba tsakiya ba zababbiya wadda Allah ya zaba وجعل أمتي هم الأولون وهم الآخرون annabi ya ce kun ga al'umma ta kuma al'awwaluna su ne al'umma farkon shiga aljanna wa kuma al'akiruna kuma su ne na ƙarshe mu Allah ya ƙarye mun je kabari ba za mu daɗe ba nan da nan za a tashe mu a yi abin da za a gama mu ja zuga da shehunanmu da malamanmu shehu tijjani ya huce gaba ya kai mu gaban Allah ya yarda a tawar wane mutum in kana ciki ka ba mu tafi kuran in ba ka nan jirgi zai tashi Allah ya yarda Allah mun gode maka na'am وشرح لي صدري kuma yace haka yaye kirji na ووضع عني وزري ya ka sauke mini nauyi na ورفع لي ذكري aka daga ambaton annabi din da aka kama sunan Allah sai an jinjina idan ka ce la ilaha illallah din wallahi idan baka ce Muhammad rasulullahi ba Allah baya ma so eh tauhidi bai imani bai cika ba la ilaha illallah karma ahirin da sha sha biyu ne harafi sha biyu ne Muhammad rasulullahi nan sha biyu nan sha biyu to an ka duba wuni da dare kuma ya cika eh awa ahirin da hudu to an ce la ilaha illallah dole sai ka jinjina masa a nan ne kuma Allah ya yarda ka zama i- mai imani ko mai cikakken imani idan ka tsaya can la ilaha illallah to a matsayin ka ɗaya da yahudu sun san Allah ɗaya ne annabi suka musanta amma ka ce Muhammadu Rasulullahi to kuma abin da ake bukata ya ce saboda haka mu yi wa Allah godiya idan an kira sunan Allah to sai an koma an cika sa da shi Mm.
وجعلني فاتحا وكاتما annabi ya ce ni Allah ya sanya ni mai mabudi katiman kuma ni ne mai kulli ne shehun namu Ah- Ahmadu Tijjani ya ce salatan nan a sa katiban a sa fatihu eh Allahumma salli ala sayyidina Muhammadu al-fati lima ughliq wal katimi lima sabaq eh salati ne na kudubul bakari eh babban wali ne shekara 30 ya dakin Ka'aba Allah ya bayi talatin da duk duniya ba irinsa to za ka sauke masa talatin a rubuce da takardar zinari ya duba ya gani ya gani bai gane ma'anan ba sai da shehu tijjani ya bayyana ya zo daga tunis yana zuwa ya ce ina abin da aka baka ya ce gani ne ce ba ni dama abin ya fi karfin ka ya duba ya gani ya ce da za a tara addu'ar yan ala da tasbihin su da salatin su da hailalan su duka a hada guri daya tun daga annabi adam har tahin kiyama idan aka dauki na wannan salatul fatiha aka dora yace zai rinjaye ya ta shehu tijjani ya faɗa saboda ma'anonin salatin yau da kaga mutane suna salatul fati ma'anonin ne ba sa bi ai da za a bi ma'anar to za a dace da yadda ya faɗa ba gudun kai ka gama ba kuma salatul fati a salatai dai duk duniya ba mu ga salati irinsa ba eh shi falalan kana karanta durratul karida kuda za ka yi ka bari eh in kace za ka faɗa falalan salatul fati kwalkwalwan ka bugawa zai eh amma mutum ya duba littafin jami'u in ka duba jami'u kuma sannan ka duba raurul muhibbul fani sannan ka duba rafawun niqab ala kajawul hijab na shehu suka yi radu sannan kuma ka duba durratul karida sharin ya qutatul farida ka duba na aliyu harazimi jawahirul ma'ani to anan ka duba salatul fatiha sai ka sallama eh Allah ne da shehu tijani ko ne za a yi za a yi fidda'u da ya hailalan za ka yi fidda'u sai ka yi dubu saba'in sannan ta isa fiddawo qul huwallahu za ka yi fiddawo sai ya kai dubu sha biyu bismillah za ka yi fiddawo sai ya kai dubu sha biyu salatu ba zai shauta jani ce ɗaya ya isa fiddawo muhammadin rasulullah to Allah ya saka da alkhairi Eh, asali kuma sai salati ne na sayyidina ali to mu je mm, فقال إبراهيم بهذا فردكم محمد annabi ibrahim ya ce kun ga wannan da shi ne annabi ya fice gaban kowa Mm.
ثم ذكر أنه أرج به إلى سماء الدنيا
annabi ya ba da labari ya ce daga nan kuma aka rahawa da ni zuwa ga saman duniya na'am ومن سماء إلى سماء نحو ما تقدم wa min sama'i daga wannan sama zuwa wannan sama yadda ya gabata haka aka dangaye da annabi shi annabi kullum sai sama eh daga wannan sama aje wannan sama aje wannan sama an take su duk saman bakwai sai da ya koma kar aka je aka tadda eh, da hijabi dubu saba'in ya je inda ba sama ba ƙasa ba kudu ba arewa ba gabar gaba ɗaya gurin yana kewaye da sarki yana kewaye da haske yace sai da yaje sai da yaji Allah yana sallah eh yana subhani subhani wa majada nafsi annabi yaji ubangiji yana sallah to amma ba irin namu bane kurin da zati ne yake wa zati kirari eh zatin ne da kansa yake wa zati kirari ga kuma masoyinsa ya danno da ya zo mala'iku suka yi shiru ba wanda ya san yadda za a yi a nan ba maganan kowa ba mala'ike an bar a baya jibrili ne dama magariya take haka ya sallama da shi ya ce zo ka rika ne ya ce ni ya ce aiwa ma minna illa lahu maqamun ma'lumun ya ce wallahi daga nan nayi taku ɗaya konewa zai yi abin ya fi karfin mu sai dai kai kai gaba annabi sai da ya fice hijabi dubu saba'in da ya fice hijabi dubu saba'in yana zuwa indiya jan sai ya ji kanshin abubakar yana tashi a zuciyarsa ya ce ya muka yi na bar abubakar a ƙasa kuma na je ya nan sai zatin Allah ya ce ya ko ka bar ya can darajarsa tana nan gurin mu annabi ya ce to ahe na zo gurin da nake bukata eh sai ya tarar da alfarshi shine shimfiɗan ubangiji shine alfarshi eh al'arhi daban farshi daban eh wanda ya zan farhi daban al'arhi daban to alfarhin to wani shimfiɗa ne na masarautar Allah na malakutun ubangiji annabi yayi niyya zai cire takalmin ya ce Muhammadu me kake anan ya ce takalmi na aka ce takahi albarka yake nema eh shi ya sa malaman duniya suka ce takalmin da aka taka shimfiɗan Allah to ya fi kowa takalmin ka ya fi kowa sallallahu alaihi wasallam eh da takalmin aka taka shimfiɗar ya ce taka albarka yake nema albarka yake nema wane yi annabi daga nan yace to shin yace assalamu alaikum kansa ne ba ya da laihi ne yace attahiyatu lillah azzakiyatu lillah at-tayyibatu salawatu lillah daga yi wa Allah ta gaisuwa na huturi sai Allah yace assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh yace assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin jibril yana magariyan take yace ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah wannan shine gana wanda suka yi da Allah kuma abin da zai gana sirri sai Allah sai annabinsa to mu je gaba kadan na'am wa fi hadisi ibn mas'ud kuma abin da yazo daga hadisin Abdullahi dan Mas'ud shine sakataren manzon Allah Abdullahi dan Mas'ud duk inda annabi zai je to kaga yana rike da takalmin annabi a nan ɗansa bayan ya rike takalmin annabi azuwakin annabi yana tsakanin kunnensa ga azuwaki ga takalmin annabi annabi yake wa annabi hidima idan za a yi tafiya odilan din manzon Allah to shine Abdullahi dan Mas'ud kuma sakatare ne mai rubuta wahayi eh kuma mahaddacin alqur'ani ne to hadisin sa me yaji abin da yaka ce na'am wa anta hadi ila sidratil muntaha yace anan muka je magariya tikewa wa hiya fi sama'i sabita wannan magariya yana daga sama ta shida إليها ينتهي من يعرج به من الأرض فيقبر منها wanda zai hau daga nan ya je can ya je can ya tsaya ba za a fice gaba ba وإليها ينتهي ما يعبد من فوقها فيقبر wa منها ilaiha izuwa gare ta yanda yake kaiwa mata ma ya habidu ai yanzilu ne min fauqiya wanda ya zauka daga sama fa kula fa gabaru mina in zai karbi wahayi ma anan ne wanda zai je da wanda zai dawo dai ba a fice shi to annabi shi ne ya fice ya gaba قال تعالى إذ يغشى السدرة ما يغشى قال فرا فرا قال فراش من ذهب ai wato shimfiɗa ce ta zinariya وفي رواية أبي هريرة رضي الله عنه من طريق ya الربيع zo daga ruwayan abu huraira ta bangaren rabi ibn anas فقيل لي هذه سدرة المنتهى
ya ka ce da shi wannan kaga ya rasulullahi to ita ce fa magariya cikewa daga ita ba a gaba ينتهي إليها كل أحد من أمتك كلا على to سبيلك yantahi ilaika yantahi ilaiha anan kowa yake jiya kullu adan kowane mutum da ruhinsa min ummatika daga al'ummanka kala wanda suka shuɗe ala sabilika akan tafarkinka وهي سدرة المنتهى ita ce magariya cikewa dai يخرج من أصلها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من أصل مصفى Ubangiji yana fita min azaliha daga gindin wannan itaciya a naharan ƙorama min ma'in na ruwa gaira asinin ruwan da baya jirkita wa a naharan da ƙorama min labanin na nono lam ya daga yarda wanda ɗanɗanansa baya jirkita wa na harin da ƙoraba min kamrin na giya lazzatin mai daɗi lisharibi na gama fi sha wa na harin da kuma ƙorama min asalin na zuma musaffa ta cacciya yasa duk lokacin da ake karatu aka ce a zuwa yin musaffa to a tace karatu ne eh musaffa eh tacewa ne abin da yake barna a mai da gyara a gyara to wannan shine musaffa ka ji dalilin sa na'am wa hiya shajaratun yasiru ar-rakibu fi zillaha 70 aman wa hiya ita magariya takewa shajaratun itaciya ce yasirin rakibu mahayin kan dabba fi zilliya inuwanta saba'ina amma ya yi tafiyan shekara saba'in bai fita daga inuwanta ba wa anna warakatan minha muzillatul kalliki to ganyenta ɗaya ma magaryan takewa da za a kawo ganyenta ɗaya ya haka duk duniya zai mana rumfa ganye ɗaya ma duk duniya zai wa duniya inuwa ganyenta ƙwaya ɗaya ma fagashiyaha nurun kuma haske na girman zati yana lullube ta wagashiyat hal mala'ikatu idan gaje mala'iku sun yi cincinin do akan wannan magarya a nan bakin su yake nan suke tsaye kamar ka ce nan ne branch din su na qala fa huwa qawluhu idh yaghsha sidrata ma yaghsha فقال تبارك وتعالى له sai Allah madaukakin sarki zai a wannan annabi namu صل sai Allah ya ce ya Rasulullah ya tambaya mana abin da kake so ka zo gurin da ake nema kuma ni ne mai bayarwa in ji Allah na'am فقال إنك اتخذت إبراهيم خليلا وآتيته ملكا عظيما وكلمت موسى تكليما وآتيت داود ملكا عظيما وألنت له الهدي وسكرت له الجبال وآتيت سليمان ملكا عظيما وذكرت له الجن والإنس والشياطين والرياح وآتيته ملكا لا ينبغي لأحد من بعده وعلمت عيسى التوراة والإنجيل وجعلته يبرئ الأكمه والأبرص وعتى وأمه من الشيطان الرجيم فلم يكن له عليهما سبيل wannan maganan sai na rasulullahi Allah ya ce ka roƙa baka abin da kake so sai annabi ya ce ya ubangiji ne zan roƙa ne da abin da yake masarautan fa ka raba Eh, duk wani matsayi wanda za a zama minista an nada shi wanda zai zama kwamishina an bashi wanda zai zama gwamna an bashi ba wani ragowar makami fa duk sun dade to me zan roƙa sai Allah ya ce masa karka damu ya manzon Allah kai baka san yanda na maka ba ai na kan da farko dama kamar misali kuɗi ne a gaban ka kamar almajiran nan wanda kai da wane ka zo a baka kuɗi aka tara ku a nan sai na ajiye muku miliyan ɗaya ka kware tahi da dubu dubu haka ne to kuma mutum yana kallo wannan kudin saura dubu ɗaya aka ce ya roƙa ya ce to me zan roƙa bayan ka raba sai ce iya hakuri da nan buɗe haka bayan akwai biliyan ɗaya ya ce ai sai da na ajiye ma naka na raba wancan Muhammadu Rasulullah. Allah Allah ne ya ɗauki na annabin ya ajiye sai ya ɓoye yi a gefe sai ya raba musu wannan nasararin ya ce ai kai na ka ɓoye ke ya rasulullahi kafin a yi rabo ma Allah ya dauki nasa ɗan ya ji a gefe sannan ya raba wa'yancan to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ubangiji ya zan roƙe ka ne ya ce innaka ittaka ta ibrahim kalilan ka riƙe annabi ibrahim badadayinka wa adaituhu mulkan azima kuma ka bayi mulki mai girma saboda nasi na qur'ani wa faqadate na ali ibrahim alkitaba wal hikmata wa atainahu mulkan azima wa ɗaya da dawuda ka ba annabi dawuda mulkan aziman mulki mai girma wa lan ta laula hadida ka tausasa masa bakin karfe yana sarrafa yanda ya ga dama wa sakarta lahul jibala ka hore masa duwar watsu da duk abin da ya kamata inna sakarna lahul jibala ma hu yusabina bil ashi wal shiraqi wa tsayra majura kullu lahu awwab wa ɗaya da sulaimana ka bai wa annabi sulaimana dan gidan annabi dauda mulkan aziman mulki mai girma wa zakarta lahu aljinn ka hore masa aljannu wa insa da mutane wa shayadina da shaydanu da qur'ani yake fada kullu bana'in wa gawazin wa akarina muqarranina fil asfat wa riyaha ka hore masa isko kai wa dai tahu mulkan ka bayi mulkin da layan bagili hadin min ba'di idan da yake cewa rabbi gfirli wa habli mulkan layan bagili hadin min ba'di wa lam ta isa taura da ka sanar da annabi isa taura wani injila da linjila amma ya taura tun yana cikin mahaifiyarsa ya haddace eh annan cikin mahaifiyarsa nan ne kiskadi ya haddace a taura linjila da ya zo da kayansa duniya waje alatahu yubrihul akma kakan yayi ya zama sababi wajen warkar da makafi wal abarasu da masu barasu wa daituhu kuma sannan ka baiwa nan ne ko wa azatuhu ka kiyaye shi wa ummatu da mahaifiyarsa min shaytan rajim falam yakun lahum alaihi ma sabilin shaytan bahi da iko inna ibadi laysa laka alaihim sultan فقال له ربه تعالى تو ينزل هي الله زي ما قال قولنا النبي نعم نعم فقال له ربه تعالى قد اتخذتك خليلا وحبيبا يا الله يجي مصدر أي يا من ذن الله يجي اتخذتك خليلا أي نار يجيك بدا دهي وحبيبا كما نار يجيك كي مصر يناني دي أبن دايك بقاتا أي كاتارو فهو مكتوب في التوراة محمد حبيب الرحمن كاجي owa makatuba yana nan a rubuce a littafin attaura a ne muhammadu habibu rahman shine masoyin allah
wa arsaltuka ila nasi kaffatan Allah yace na aiko ka mutane baki daya waja'altu ummataka humul awwaluna wa humul akhirun kuma na sanya ka al'umanka su ne na farko a farkon shiga aljanna su ne na ƙarya a duniya daga su za a yi hisabi a gaggauta ba su dare a duniya ba ba za kuma nan da nan za su shiga aljanna in ba su haka ba zai yi ba wanda ya zo in an yi taro an gama su wanda ake so don su ne farkon wanda za a zo da su su ne ƙarshen wanda za a zo da su taron an gama zuwa da su ba su mu minti biyar ba za a saurara za a yi taron a gama kuma su za su fara komawa gida suna zuwa kuma a kai su otal su huta Allah ya ce to haka zan muku ranar lahira alfarman wannan annabi na ma a duniya mutane shekara wajen dubu goma ko dubu shida ana wahala al'umman annabi sun zo bai bai shekara sittin ba mun gama uzurinmu mun tafi ba yi ɗari ko ɗari biyu ba ta in kiyama ya yi kuma an zo ta yi mu za a fara kaga ana ta ga ina annabi a neman a haɗa da mutanensa kuna gargayin al'ari ran da ba wani inuwa sai wannan inuwa daga nan ba a jima ba kuma sai da ta taro ku a ce to fa jama'a sai ga ya ya ce an gama ku da kuke da mai alfarma ai sai ne wa Allah godiya ai duk lamarin alfarman da ka gani na duniya shine na lahira sai din kana so ka ga lahira ka kalli duniya in ka kalli duniya shine lahira duk lokacin da aka ce za a yi taro a Eagle Square a Nigeria manyan bayan Allah za su zo taron in ka ga ana tokan mutum ana ba shi kashi a kama yake ai yi mana wanda ya kan wannan rumfan yana zaune ana gyara musu suna kallo shi ya san ma ana duka a daidai a kofi za a dan ɗauki ruwa kaɗan a sha haka an jima ana sha haka sai dai a yi ma ce wane ya yi bayani wane ya yi bayani an jima ce an gama taron a baka tsaro kuma ga jirgin sama kawo a kai ka otal daga nan kuma an jima mai da kai kasar ku shikenan yadda kaga ana haka to ana ira haka ake eh duk masoyin manzon Allah karkayin al'arhi in dai zan ya kai so wallahi ba za ka ga shisabi ba alfarma an yi ta an gama shisabi a ce ka je a yi tuku-tuku da kai wallahi ba annabi ka so ba eh sai dai abin da yake ranan guda ɗaya ne wannan firgicin da tashin hankalin kowa zai gani dan ya san ranan ne eh hankali kam dole zai tashi mutane su ga ceceyinsu annabi ma sai ya yi ta kansa tashin hankali za a gani saboda wani yau baka saba ganin su ba abinda sama ne zai tsage a dinga tanno da mala'iku suna sauka a ƙasa to a lokacin za a ga tashin hankali amma wanda ya san annabi fa idan an ja su an kai su kudin sai annabi ya ja mutane ya kai gargayin al'arji a zaunar da su wayannan ya ce mutane na ga ba su tsaro shi kenan fa tsaro za a baku kuna zaune kuma wallahi kafin ku yi ga aljanna in dai son ya gaskata abinci za ku dinga ci a gurin a dinga cin abinci a dinga shan ruwa kuna shaye shaye da romo kuna ciye ciye a lokacin nan wallahi za a gama abin da za a gama kira ku zuwa yi tafiya eh mana ai wanda ya gane san annaba ya huta abin da ranan dan shi ya kai ranan kuma dan dan a faranta masa rai fa aka yi lahira faranta wa annaba rai kai biyu ne makiyan zannan sa wuta ransa yayi daɗi masoyansa sun yi ga aljanna ransa yayi daɗi an ce wani ransa yayi fari ko a duniya wai ba abu ɗaya ne faranta mare ba makiya wanda suka addabe ka a duniya a kawar masu masoyanka a gina masu to a nan ne zaka ji daɗi amma idan an gina masoyanka inda makiya kana tsoron ni'imar za ta gushi idan kuma an kauda maso makiyanka to masoyanka suna cikin talauci nan ma dai ba daɗin to wannan shine faranta wuta an yi dan annabi aljanna an yi dan annabi kuma wannan taron tayin kiyama abin da yasa za a yi taron wallahi wallahi dan a ga waye ne annabi dan a ga waye shi kurin wannan shine in ba dan haka ba ai yanzu ma Allah ya san yan wuta ya san aljanna kurin mutum yana mutu a kai mana ne sai an tayar ai ba maganar tayar a to a tayar sai an gwada duk wahala ne ai kurin daga ka mutu a buɗe jahannama a jefa dan aljanna a sahi in duniya ta kare ta kare ne sai an tayar ana bincike tayarwan wannan darajar annabi ne duk yadda annabi kaga darajarsa a nan duniya wallahi ranar lahira sai kaga darajar ta linka sau tiriliyan eh a ran nan ba a sauraron kowa sai shi ba mai magana maganar ajita a fadar Allah sai shi ba wanda in ya ce a yi Allah zai yi sai shi ba wanda zai je fada ya gana da Allah sai shi ba wanda za a nemi alfarma ya ma alfarma sai shi ba wanda za a nemi kariya saboda bala'i na azaba a samu kariya sai shi an kirawo mala'ikun duka an ce wannan maganarsa ita ce magana na wutan da na aljanna an kirawo manyan bayin Allah sun mala'iku hudu ne rak jibrilu mika'ilu isra'ilu azra'ilu su hudu nan su suke kwantarol ɗin kowane mala'ika an kirawo su an nuna musu annabi dama nan sun sani an sake ja musu kunne an nuna musu shi bayan mala'ikun nan guda hudu duka wani mala'ika yana karkashin wa'annan shi yasa aka kira mai jiran wutan shine shugaban duka aka ce to ga annabi Muhammadu kafin annabi ya gaida ya durkusa ya gaida annabi mai jiran gidan aljannan aka nuna masa annabi kuma daga lahiran aka turo su duniya aka nuna musu annabi ran da annabi ya zo duniya ya yi sajada yana gaida Allah a ran nan yana ɗagawa mala'ika lirwanu mai jiran gidan aljanna ya ɗauki mukullin ya ce ga kayan ka nan a ran na aka ba annabi mukullin ka na aljanna aka duk mukullin da yake gadi aka ce mukullin na baka me hikimar an gina gida an baka mukulli mai jiran wuta ya zo ya ba annabi mukullin wuta ya ce riƙe mala'ika mika'ilu mai jiran arziki ya ɗauki mukullin arzikin ya danka annabi mukullin rahama aka danka masa mukullin albarka aka danka masa duk wani mukulli na kayan da Allah ya halitta na masarautan Allah Allah ya ce ku ba mai mukulli kayansa aka zo aka bayi mukulli su suke gadi amma mukulli yana hannun annabi kayan na waye na annabi Muhammadu duk malamin da ya san hadisi in dai ya kware da sanin hadisi zai ce hakan haka yake eh amma mutum ya duba jami'ul asari fi mawalladin nabiyil mukutari anan ne za ko kuma ka duba subulur rashadi idan ka duba subulur rashadi ka ga waye ne manzon Allah da ran da aka yi tajalli ku duba littafin wannan malamin namu Sheikh Ibrahim Kaula da aka yi tajalli gaba ɗaya annabi dubu ɗari da ashirin da hudu sau ɗaya suka yi da suka yi sau ɗaya sai Allah ya yaye ya yi tajalli da ana ganin Allah annabin ba wanda ya magana sai ne Muhammad ya ce la ilaha illallah da ya faɗa shi kadai annabi dubu ɗari da ashirin da hudu sai suka ce la ilaha illallah sai annabi ya ce la ilaha illallah sai annabawan suka ɗauki laƙani a gaban annabi suka ce la ilaha illallah sai da aka yi sau uku an gama sai Allah ya ce da annabawan ku ba za ku girmama shi ba suka ce ya za mu yi Allah ya ce ku ce sai annabawan suka ce la ilaha illallah shi ma mana ba Allah ne ya ce ku girmama yi mana ba ku ga ya girmama ni daga nan annabawan Allah ne ya faɗi Muhammadin Rasulullahi sai annabawan suka ce Muhammadu ku duba tauriyaru tafsir na Sheikh Ibrahim Kaula idan ka zo Muhammadun Rasulullahi sannan ka je fa'alam annahu la ilaha illa huwa ka je can yi sabitu lahu ladina amanu Sheikh Ibrahim Kaula yadda yawa annabi ba za ka bar littafin ba yace haka aka yi a halaran sannan annabawan suka ɗauki lakanin la ilaha illallah annabi ne lakana wa annabawa shi yasa wannan dariƙa namu na tijaniya annabi ya lakana wa sayyidina ali ibn abi talib sayyidina ali ya rintsa ido ya faɗa annabi ya faɗa annabi sayyidina ali ya rintsa ya faɗa sau uku annabi ya rintsa ya faɗa sau uku sannan annabi ya lakana ya sa muqaddamai na dariƙan tijaniya idan za a lakana ma sai an yi haka wane daga wane wane daga wane wannan tijaniyan tur idan mun ɗauka za mu je kun shehu tijani shehu tijani annabi ne lakana annabi ne lakana masa sannan sayyidina ali annabi ne lakana masa sayyidina ali a lahira shi ne ba shehu tijani sannan sayyidina ali annabi annabawa dubu ɗari da ashirin da hudu annabi ne lakana musu hailala shi yasa ba zai yi ka ga ɗariƙan tijaniya ta sama ba wakil buyuta bilabu wadiya in za ka zo ka je gun muƙaddami malamin da ya san me matsayin shehu tijjani me matsanin ɗariƙan tijjaniya ya lakana ma sannan sai ka ɗauka to in Allah ya da alahira to za ka bi abin ta silsila ka kai ka gaban annabi ta hanyar da ya dace kuma alahira shehu tijjani kujeran zinari za a kafa masa eh in malamin ya ce ba haka bane ya zo ku ce da malami ya duba durratul karida eh sai annabi ya nuna ya ce kun ga wannan shine kayinji ya nuna shehu tijjani ya ce duk yadda shine dam shine dam eh ku kuma da kuka zama manyan falake da manyan gulbi to yi ya kare ku yi ne dam din in ruwan ku zai kare sai ya kara muku ruwan haske annabi kuma zai tunkudo masa ya danno Muhammadu Rasulullah alfarman manzon Allah to mu je karatu na Allah ya saka da alkhairi
وجعلت أمتك لا تجوز لهم قدبة حتى يشهدوا أنك عبدي ورسولي to sannan annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya gaya masa yace na sanya al'umman ka me kake cewa na'am وجعلت أمتك لا تجوز لهم قدبة حتى يشهدوا أنك عبدي ورسولي yace na sanya al'umman ka bai halatta su yi kuduba ba bai halatta su yi kudubar juma'a ko na idi ba dole in kawo kan kuduban nan in ka ce ashhadu an la ilaha illallah sai ka ce wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu to sannan kudubar ko ma ta me anan ta yi in ba ya haka ba ba ta yi ba وجعلتك أول النبيين خلقا وآخرهم باتا kuma na sanya ka kai ne farkon halitta a annabawa kuma kai ne ƙaryen halitta kai ne ƙaryen aikowa kai ne farkon halitta kai ne ƙaryen aikowa saboda haka farkon halitta ko da kana duba littafi malaman hadisi za ka ji sun ce alƙalamin alƙadari shi ne farkon halitta ta wannan magana ce ta karatu farkon halittan Allah annabi ne ba malamin da ya isa ya musu duk duniya annabi Allah ya yi shi ku je ku duba littafin da ake kiransa da daka'ikul akabair eh in kun duba za ku ga farkon halitta annabi ne daga annabi aka halitta al'arshi daga annabi aka halitta kursiyu daga annabi aka halitta alƙalami daga annabi aka yi jibrilu mikalu isra'ilu azra'ilu falakai daga hine burjai daga hine duk wani abu na yan alam ulwi da sufuli daga annabi ne haskensa ne teso Allah yake ɗauka yake halitta shi ne farkon halittan Allah kuma an tambaya ka ya rasulullahi yaya kake yace ni yace daga babana ne annabi adam daga babana ne dake daga babana sai da na abdullahi mana to yi ba yace daga abdul mudallabi annabi sai da ya kai adnana daga ina yace daga annabi isma'ila to isma'ila daga wa yace daga annabi ibrahim daga wa daga annabi nuhu daga ina nuhu yace daga annabi idris idris ba yace daga shitu shitu ba daga I- shitu ya shitu ba daga An- anushu anushu ba daga shitu shitu daga wa yace daga annabi adam Adama daga me yace daga tabo taban fa ya ce daga yimbu yimbun fa ya ce daga jauhari jauharin fa ya ce daga ruwa ruwan fa ya ce daga kumfa kumfan fa ya ce daga haske hasken ya ce daga daga ni ne Allah ya yarda ta mu je na'am mm.
وآتيتك سبعا من المثاني kuma yace an baka saba'ul masani na'am ولم أعطها نبيا قبلك kuma yace abinda na ba ban ba wani annabi gabanin ka ba Mm.
وأعطيتك خواتم سورة البقرة من كنز تحت عرش لم أوضها لنبي kuma yace قبلك an baka ita garyan surar al-baqara ita ce amana rasulu wa wato ita taska ce daga al'arshi lam yuda nabiyan qablaka ba wani annabi da aka bai amanar rasulu sai mu وجعلتك فاتما فاتحا na وكاتما zanya ka kai ne mai mabudi katiman kai ne cikamakon annabawa Mm.
وفي الرواية a الأخرى wata ruwayan da ba wannan ba قال مولي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا to Allah ya baiwa annabi abu guda uku na'am أولي الصلوات الخمس Allah ya bayi sallah lokaci biyar Mm.
وأولي خواتيم سورة البقرة kuma an bayi amanar rasulun وغفر لمن لا يشرك بالله شيئا من أمته المقحمات kuma wato Allah ya bayi gafara ga duk wanda bai tara Allah da wani ba daga al'ummansa muku himati wanda suka yi aiki na mummuna na mahalakanta wanda zai jefa mutum a mahalakanta Mm.
وقال تعالى ما كذب الفؤاد ما رأيم رأى جبريل في صورته له ستمائة جناح malaman ruwaya sun ce annabi ya ga jibrilu da fuka-fuki ɗari shida abin da yake faɗa haka yake amma idan mu ne sufaye sai dai mu ce jibrilu ya ga annabi eh jibrilu ya ga annabi ai annabi ya ga jibrilu me abin ƙayatarwa menene jibrilu abin da aka halice ya jikinka ko akwai musu babu to sai dai an nuna yi a matsayin karatu a matsayin aya shi kenan mun yadda a matsayin aya amma jibril dan ya ga annabi abinda da aka je isra'i ma tsayawa yayi annabi ne ya gaba ka bar shi a baya ma ce ya gani to haka ne annabi ya ga jibrilu amma na gaya maka fa shi jibrilu ne yake marmarin ganin annabi eh wannan a bar ya matsayin karatu amma idan tawili za a yi to gaskiya jibrilu ne zai ga annabi yayi murna yawwa Allah ya saka da alkhairi
وفي حديث شريك أنه رأى موسى في السابعة kuma a wancan sharikin ya ga annabi Musa a sama ta bakwai kaga wancan hadisin yadda ya zo kenan قال بتفريل كلام الله saboda yana wato an bibita da zan jin zancen Allah قال ثم أولي به kuma aka harhawa da hin فوق ذلك بما لا يعلمه إلا الله to inda aka je da annabi ba wanda ya san gurin sai Allah eh kurin dai an fice hijabi dubu saba'in ba wanda zai ce ga iya inda aka je da annabi to sai Allah da ya halice shi فقال موسى لم أظن أن يرفع علي أحد annabi Musa ya ce baya tsammanin za daga wani a tare da shi وروي عن أنس رضي الله عنه Anar yana cewa أنه صلى الله عليه وسلم صلى بالأنبياء ببيت المقدس to kaji annabi ya fice gaba yawa annabawa sallah baitul maqdis a ɗazu ɗazun da mun baku bayanin yana limami kowa da kowa ya bi shi وعن أنس رضي الله عنه labari ya zo daga anin hadamin manzon Allah yana cewa قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم shugaba sallallahu alaihi wasallam yana cewa بين أنا قائد ذات يوم إذ دخل جبريل عليه السلام ga wancan ruwa annabi ya ce wata rana ina zaune a halin haka sai ga mala'ika jibril ya shigo na'am ووقف بين كتفي kuma sai ya taba tsakanin kafaduna ko da zunguri ne ka fassara shi da tabawa فقمت إلى شجرة فيها مثل وكر الطائر kuma sai muka dai muka tafi zuwa ga wata itaciya da muka je itaciyan a tsakiyar kan itaciyan akwai sheka kamar irin gidan tsuntsu haka فقعد في واحدة وقعدت في sai الأخرى Jibril ya zauna ɗaya shekar ni ma na zauna ɗayan فنمت حتى سدت لكافكين Malamat daga nan kuma sai ya ci gaba da karuwa yana tafiya hatta saddatul kaji kai ne sai da ya cika tsakanin sama da ƙasa a wani ruwayan ولو شئت لمسست السماء na so yace na taba sama وأنا أقلب دربي ina juya idaniyata ونظرت جبريل كأنه هلس ai لاذع da na waiwaya na ga jibrilu kamar mai shimfiɗi ne an shimfiɗa da iyakan abin shimfiɗa haka lif iya kwanta saboda ganin girman Allah Mm.
فأرمت Mm.
وفتح لي باب السماء ورأيت النور الأعظم ولد دنيا الحجاب to ka gani saboda abin da ya tsallake muku eh shi annabi shi ne kowa ya fi kowa ya ilimi eh bai kamata a ji an bibita wani a ilimi akan annabi ba ba zai yoyi ba ko a ruwaya ne shi jibrilu ɗazu muka yi maganar nan a manajatul kubra duk duniya ba wanda Allah ya ba ilimi irin annabi saboda shi ya san Allah yanayin saninsa da Allah yanayin ilimin saninsa da Allah, yadda yake da daraja gun Allah haka ya san Allah Eh, yanzu misali kana zaune a nan muna karatu da kai a nan ko kuma a fada na sarkin Kano ka je ka ce da waziri wai kafi sanin sarki ai ba zai yi ba wanda yake kusa da sarki shi ya san darajar sarki a duniya ba wanda Allah ya ba ilimi irin annabi ilimin da aka ba ya kashi uku ne kai ɗaya shine shari'a litubayyinanna hulin nasi wala taktumunahu ilimi biyu shine ilimi na tasawuf an ba annabi wannan ilimin annabi da aka bashi shi in ya baka ta ba yukur annabi ya baka wannan ilimin to ilimi ne Allah ya bashi dama yadda yake kyauta da kuɗi yake kyauta da rahama annabi haka yake kyauta da ilimi eh idan yace ya baka ta bayu kurin abin da zaka je ka nema sabari ka dan sa littafi a gaban malami kamar za ka yi kuɗin bari ma za ka yi kuɗin abin sai ya bayyana kamar a yana ne ai da wuta ko sosai an kyarta shi karatun a kyarta wa yanka dan yawo kuɗin kyarta a kai kuɗin abin zai tafi annabi wannan Allah ya bashi wannan dama kuma ilimi na uku sirri ne sai hi sai Allah eh wannan ilimin da na baka Allah ya ce ka rike daga ni sai kai wannan ilimin sai Allah sai annabi wannan ilimin annabi yana ba masoyansa irin su Abdul Qadir Jiyani irin su Sheikh Ahmad Tijani to wayannan ilimin annabi yana ba su kuma suna ba masoyansu haka shi Ibrahim Kaula akwai lokacin da ya je birnin Misra ya tsaya yayi wa Larabawa latta yayi latta yayi latta da yi da wani almajiran sai da ya raka shi larabawan suka kasa ta cewa komai a jami'an azhar suka ji Allah ta mana yanda ka mana wani almajirin naka ya tayi yayi shi Ibrahim Kaula da ya dau kirjin sai ya dora hannun sa haka sai ya dora kirjin almajirin haka ya mun ko kirjin sa kai ai yana dora masa kudin da ya ga almajirin ya fara tattaka ilimi yadda shehun yake haka ya dinga bayani da ya gama ya zauna hekun ya mika hannu ya ɗora girgin almajirin sai mai da ilimin sa jikinsa wannan duka soyayyar annabi ne ta ba su eh sai a ba su dama yadda ake tasarrafi da kuɗi to haka za su yi tasarrafi ta ta yi kuɗin kai ne sha wani tijjani akwai hadimin sa lokacin da zai bada ɗariƙan sa haka ce waye za ka naɗa mana muƙaddami ya ce ga wani ɗan fashi nan a jejin nan ya adabi kowa ya ce to ku je ku ce in ji eh na mai da yin mukaddami na shi wannan dan fahim da ba irinsa a wannan zamanin shi kuma wannan dan fahim kowaye bai zai je gunsa ba yan fahim ma tsoronsa suke yayi ne zai kenan aka da almajirin shi wata jani yana tafiya ya gan shi sai ga ta kai ina zaka je fada wanda suka yace gun babban ku zan ji yace sai ta me ka ga yace a gun shi wata jani nake yace kai ne mukaddami kayan sannan fashin gaba ɗaya jefar daga na yace to shikenan daga yau ku ku nemo wani ku nada ni fa na bai mu je gidan shehu muna zuwa yace shehu a nada mai yace muqaddami na nada kai yace shikenan na karba waye gari zai zo na zama muqaddami yana ba da dariƙar tijaniya ya zama babban ma daga cewa yi ne shine kuma irin wannan tasarrabin yana ba wani yaƙi ya danno a garin shehu tijjani aka ce shehu gai ba ana yaƙi ba kusa da kai yace mu je mu ga masu yakin a fito kallo mana yaki ba sai a ji a kalla ba da aka ji a kalla ya bi kasa a hannunsa a nan hannun ya bi kasa sai danke nan hannun yace wayancan mutanen mun rike su a nan sai wayancan suka dinga cin su da yaki suka dinga cin su da yaki sai ya bude nan ya danke nan sai wayancan suka fara cin su da yaki suka ba yace to zan tambaye ku wa kuke so mu ba nasara a cikin mayakan guda biyu wa kuke so a ba nasara suka ce wayan nan yace wayan nan yace to bari mu rike wayan nan da ya rike ya ga wayan can suka ce wannan da yaki nasaran ma saboda alfarmar Allah ya karba karama ce zalla an kaje kullun daga Allah ya sa son annabin ya annabi ne bai baka yace an baka an gama ai wahala yake wanda yake son annabi ilimin yawa yake masa Allah ilimin sai ya haɗiye ka sai ya haɗe abin da ka sani daban ka karanta daban abin da za a barke maka a cekunsa a danna ma ya fi ƙarfinka ka in kaga baka zama ga baka zama masoyin annabi na gaskiya ba ku daure ku nace mun raina fa wannan kokarin naku ku kara idan an kama yi ka dinga jin ka kahin zuciyanka son sa yana raba ka da daren ka kwanta yi ne da rana yi ne a bakin ka yi ne shi kake so kana son mai son sa kana tana tarihin sa kana duba littafin sa kana riko da sunnan sa kana karanta hadisan sa ka so mai son sa ka dinga sadaka dan shi ka jage kuma da yi masa salati to da haka dole za ka bugi wani a buɗa kai ma ka yi gaba da dan an riga an cika da ƙarfi wannan yi ne ƙarfin a nace sai a bugi wani a bugi nan sai ya ganka ka ga wani sabon kai ma kuma kutsawa za ka yi to wannan da haka yake kutsawa a fadar wannan annabi namu to mu je na'am
وفتي لي باب السماء ورأيت النور الأعظم ولد دوني الحجاب sai aka bude man sayin sammai annabi ya ce sai mu ga wani haske mai girma koma bayan wannan tsari na'am ولد دوني الحجاب kuma aka bude hijabi وفرجه الدر والياقوت aka shimfiɗa wa annabi daimon da ya kutu ثم أوحى الله إلي ما شاء أن يوحي sai Allah ya wa annabi wahayi da abin da Allah ya so ya masa wahayi na'am وذكر البزار عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه Bazari ya rawaito mana hadisi daga Ali dan Abi Dalib yana cewa لما أراد الله تعالى أن يعلم رسوله صلى الله عليه وسلم الأذان جاءه جبريل Yana yayin da Allah yake nufi ya sanar da annabi sallallahu alaihi wasallam azami yana sallah shi aka kira wa Jibrilu na'am نعم بدابة يقال لها البراق dabban da ake kiransa buraka فذهب يركبها فاستسعبت to عليه kuma sai tafi akan zai hau sai ta nuna kililahin yadda ka san da annabawa sun hau bayan ta sun je ziyara baitul maqdisi نعم فقال لها جبريل اسكني sai Jibril yake ke nutsufa buraka فوالله ما ركبك عبد أكرم على الله من محمد صلى الله عليه وسلم yadda na dan zai da Allah ba wanda ya hau bayan ki mai karamci irin wannan annabi فركبها sai annabi ya hau حتى أتى بها إلى الحجاب الذي يلي الرحمن تعالى ya ka zo da hi- hijabi wanda yake yali a nan ba na guri bane yali ne na daraja
نعم فبين هو كذلك إذ خرج ملك من الحجاب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ana cikin wannan yayi sai mala'ika ya fita bayan tsari sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya jibrilu يا جبريل من هذا ya ce wane ne wannan ne قال والذي بعثك بالهاج إني لأقرب للكلب ya مكانا ce na rantse da zargin da ya aiko na du- ya aiko ka duniya dan gaskiya ya ce wallahi ni ne mafi kusanci a wannan fada amman fa wa inna hadha la malakun وإن هذا الملك ما رأيته منذ خلقت قبل ساعتي ni هذه ne shugabannin mala'ikun amma mu wannan mala'ikan ni tun da aka halice ni banda yau ban gan shi ba e me yasa jibril ya ga mala'ikan yau alfarman annabi ne
فقال الملك الله أكبر الله أكبر sai mala'ikan ya faɗa haka na'am فقيل له من وراء الحجاب صدق عبدي أنا أكبر أنا أكبر ya ga gaya masa bayan hijabi aka ce bawa na ya gaskata Allah ya ce ana akbaru ana akbaru Mm.
ثم قال الملك أشهد أن لا إله إلا الله Mm.
فقيل له من وراء الحجاب صدق عبدي أنا الله لا إله إلا أنا to a bayan tsari sai aka mayar masa da haka Mm.
وذكر مثل هذا في بقية الأذان إلا أنه لم يذكر جوابا عن قوله حي على الصلاة حي على الفلاح sai dai wa- ragowar magana kiran sallah ma haka aka yi sai dai wannan hayya alal salati da hayya alal falahi to shine ba kawo su ba a wannan hadisi Mm.
وقال ثم أخذ الملك بيد محمد صلى الله عليه وسلم فقدمه sai mala'ikan ya rike hannun annabi ya gabatar da annabi ya tsallaka wannan hijabi Mm.
فأما أهل السماء فيهم آدم ونوح yi wannan mala'ika Allah cikin ikon sa bayan annabi ya yiga ya fice wa mazauna sama limanci hada annabi Adam a ciki annabi Nuhu ma yana ciki Mm.
قال أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين to راويه kuma Jafar dan Muhammadu dan Ali dan Husaini rawun wannan hadisi shi ma ya gaya mana haka Mm.
أكمل الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم الشرف على أهل السماوات والأرض kuma Allah ya daga darajar wannan annabi namu ga mazauna samai da ƙasai gaba ɗaya قال القاري وفقه الله ما في هذا الحديث من ذكر الحجاب فهو في حق المخلوق لا في حق الخالق wannan bayani da kuka ji na hijabi to haƙƙin abin halitta ne ba haƙƙin ubangiji ba don ubangiji ba abin da zai masa hijabi hijabi in an faɗe shi to a dangana shi ga haƙƙin abin halitta فهم المحجوبون domin su ababen tsarewa ne والباري جل اسمه منزه عما amma يحجبون ya Allah madaukakin sarki wanda sunansa ya girmama to ya tsarkaka ce ga wani abu ya tsare shi إذ الهجب إنما تهيد بمقدر محسوس shi wannan tsari ana kaddara shi ne masu zan da abin da aka sani mai motsi wajen gani ko ido shi ne zai gane yadda tsari yake walakin حجبه على أبصار خلقه وبصائرهم وإدراكاتهم بما شاء وكيف شاء ومتى شاء walakin wajibu hi hijabi na Allah ala absa da kalkihi ga idanuwan ababen halitta wa basarihim da idanuwan zuciyarsu idrakatihim shi ne riskan ubangiji bi masha Allah zai riskar da abin da ya so ka gani ka gani kuma a zuciyarka ma abin da aka so ka tuna sai ka tuna wa kaifa sha'a yadda yake so wa mata sha'a kuma a lokacin da Allah yake so كقوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون فقوله في هذا الحديث الحجاب إذ خرج ملك من الحجاب Eh, a wannan hadisi da ya zo yayin da aka yi magana mala'ika ya fito a bayan hijabi mhm.
يجب أن يقال إنه حجاب وجب به من وراءه من من- من ملائكته to ya kamata a ce wannan hijabi ne wanda aka tsare wanda suke bayan wannan mala'ikan min al-itla'i na wanda suke tsinkaye alama duna hukuma bayan su mhm.
من سلطانه وعظمته وعجائب ملكوته وجبروته min sultanihi daga ikon Allah wa zamati da girmansa wa jaibi da ababen mamaki malakuti masarautansa wajja baruti da allantakansa Mm.
ويدل عليه من الحديث قول جبريل عن الملك الذي خرج من kuma ورائه yana yi da mu abin da ya zo a hadisin na faɗan jibrilu dangane da wannan mala'ikan da ya fita a bayan tsari إن هذا الملك إن هذا الملك ما رأيته منذ خلقت قبل ساعتي yace هذه wannan mala'ika ba tun da aka halice ni banda wannan lokaci ban gan shi ba fadalla على أن هذا الحجاب لم يختص kaga بالذات anan ya hidda da mu na cewa wannan hijabi ba ya keɓe ne da zatin Allah ba Mm.
ويدل عليه قول كعب في تفسير سدرة المنتهى kuma ya yi da mu ga faɗan kabul a habaru da ya magana a fassarar nan nasu da nasu muntaha قال إليها ينتهي علم الملائكة وعندها يجدون أمر الله kaga su sanin mala'iku a nan yake tikewa kuma za su samu wahayi a nan suke karɓa su koma baya لا يجاوزها علمهم ilimin su baya ƙetare su وأما قوله الذي يلي الرحمن فيهمل على حذف المضاف أي يلي عرش to الرحمن amma faɗansa da ya ce yalin rahmanu to an ɗauki magana ne akan an shafe abin da aka raba yali arshin ne aka shafe arshin rahmanu ake so a faɗa na أو أمر ما من عظيم آياته أو مبادئ حقائق معارفه مما هو أعلم au به amran ma ko kuma wani lamari azimu ayati na girman ayoyinsa au mubadi ko abin da yake bayo a haƙaƙi ma'arifi ga haƙiƙanin sannan Allah mimma huwa alamu bihi wanda shi Allah shi ne masani da wannan sirrori wanda aka taskace su Mm.
كما قال تعالى Mm.
وسأل القرية kaga malamai m- mujazi suka ce wasu alal ƙarya ya ahalaha ake ne أي أهلها ai ala ahalan ake ne wasu al ahala ƙaryata ne na نعم وقوله فجيل من وراء الحجاب صدق عبدي أنا أكبر Mm.
فظاهره أنه سمع في هذا المولد كلام الله تعالى irin wannan magana dai a wannan guraren an ji zancen Allah walakin من وراء حجاب كما قال تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا من وراء حجاب Mhm.
أو وهو لا يراه حجب بصره عن رؤيته ai wala ya rahu mutum ba zai ga Allah ba saboda an sha makance ganin sa Mhm.
فإن صح القول بأن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه عز وجل To idan magana ya inganta ko lalle annabi sallallahu alaihi wasallam anan ya ga ubangijin sa dama mun san ya ga ubangijin ya ga ubangiji ne da ganin da Allah ya so ya gan shi haka zaka faɗa Mhm.
ويحتمل أنه في غير هذا a الموطن wani gurin ma da ba wannan ba Mhm.
بعد هذا أو قبله bayan wannan ko gabanin haka رفع الحجاب عن بصره حتى رآه aka yaye masa hijabi ga ganin sa na'am والله أعلم to Allah yi ne masani to jama'a za mu tsaya nan da mala abokar ya zo da jama'ansa shi duk mutumin da yake masoyin annabi ne ya kawo mana ziyara da jama'ansa to dole dai ya zama